أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم haka ya fara da shi ba bismillah muna fara karatu da sunan Allah ar-rahmani mai jin kai ar-rahimu mai jin kai da bin ko ko ar-rahmani mai kyauta nan duniya maganiya ya haɗe kowa da kowa ar-rahim mai kyauta a keɓe kuma lahira sai ga mu'minai wa sallallahu Allah ya daɗin tsira ala nabihi shi a daɗin matsayi da daɗin wa sallallahu wa zai daɗin matsayi da daɗin daraja tsira kan mada tsira ka asirin Allah tsira da daɗin matsayi da ala nabihi a bisa annabinsa alkarimi mai girma mubarakul ibtida'i maimunul intihai muna akwai wani gili nan babu yawwa yawwa mubarakul ibtida'i albarka fara farawa ne albarka maimunul intihai da karewa ne albarka yadda Allah ya nuna mana farkon Allah ya nuna mana karshen sa haka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi afada ala auliya'ihi allan da ya kwaranyo a bisa waliyansa masoyansa ma'ana wali imma sunan mai aiki imma sunan wanda aikin ya fada wa kansa imma masoyin Allah wanda Allah yake so imma masoyin Allah wanda shi yake son Allah duk daya ko wanda Allah yake so ko wanda yake son Allah ne. Wanda yake son Allah, Allah ya samu daga cikin su, shi zai ta wahala ya ta ɗawainiya, ji yanda yardan Allah, ya yi abin da yardan Allah take ciki. To, wanda Allah yake so kuma haka yi Allah ya ga dama ya zaɓe shi. Yaya yake, yaya yake wannan ba ruwan kawai kudura tana son sa kawai. Ko a wani hali yake shi kuma wannan. Shehu radiyallahu anhu ya ce, Soyayya babba ba ta cika amfani ga ƙarami ba, soyayya ƙarami ta take amfani ga babba. Da yawa babban da yana son wani ƙarami, da yawa malamin da yana son wani ƙarami, ko da yawa uban da yana son wani ɗa, ko da yawa kaza yana ta so. A shi kuma ɗan hankalinsa ko uban ko almajirin hankalinsa bai na, bai wajen sa. zai zama bai amfanu da komai ba zai yi wa akwai wani ɗan ko akwai wani almajirin da shi kuma yana son malamin ko yana son abu shi yake yana ta aikin da zai sa kila ma hankalin malam shehin ko hankalin uban bai kansa to kuma ko ma shehin na so ko ba kuma shi zai amfani shi almajirin shi zai amfani da wata wancan kuma da ba a so wancan da ake so din kuma shi hankalinsa ba na kuma ikon Allah sai ya yi sai ya yi bai amfani ba to wannan soyayya babba kenan da abu shehu ya ce sai soyayya kabirul muta'ali sai soyayyan Allah shi Allah ya fi karfin a ce yana son wani abu wannan abun wai da ya abin da Allah ya ko ya amfani ba a'a shi Allah da ya so kuma shi kenan To, a ƙarƙashin wannan kuma sai kalifofin Allah, akwai bayin Allah wanda Allah da baraka wa ta'ala ya ajiye su a hadaransa duk abin da suka yi shi ya yi inni ja'ilin fil ardi khalifa ga ya ce Adam biya yanzu annabi Muhammadu da yana son mutum shi kenan shi ma ko mutumin nan ya yi bai kaza ko kaza wani shehi mai matsayi shi ma in yana so to shi kenan to wa'annan kaza shehu suna tafa da direbansa da shehu hadi akwai wani wanda ya tuko shehu a bota wata tafiya suka shehu yana tsaron rashin direban nan yana ta kafa kafa da shi amma hankalin da kwafa kwata sai yake da shehu hadi ka ga irin ta ko ni ga wanda nake zo nake a shugaba kai kuma kai kake ta ɗawainiya kai kake ta gashi nan kai ne wanda ka amfano a ciki to to wannan to auliya ihi waliyan Allah kenan to shi Allah duk biyu ko wanda ya so shi ko wanda Allah yake so duk shi kenan an gama an gama ala auliya'ihi Allah da ya kwaranyo abu kawaliyansa wa ahibba'ihi masoyansa wa asfiya'ihi zababbansa minan nuril ahmadi daga hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya kwaranyo wa'annan waliyan anwaran hasake-hasake ba adadi ba a san adadinsu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahirinsa annabi Muhammad wanda muka fi yabo ko kuma zahirinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya dan fi kusa da hankalinmu dan sayyida aminatu dan sayyidi abdullahi dan kaza wa taqallubaka fi sajidi dan kaza yayi yaki yayi nasara wani wajen wani wajen an yi nasara a kansa ya buya a kogon hira sai kwanan ya ji kaman ya dan yi kusa da shi ya dan ruwa amma akwai annabi ahmadu shi kuma hakikansa matsayinsa a wajen Allah da girmansa da kaza wannan ya fi ƙarfin duniya ma ya fi ƙarfin hankali wannan kuma sai a hankula sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kwaranyo wa ba zai iya ganewa ba wanda bai san ka tuwo ya ji an ce a yi da annabi Muhammad aka halicci saba to wannan to amma da hakikansa wannan ahmadin nasa wanda ya fi godiyan Allah da shi ya fi kaze sallallahu alaihi wasallama in ba da haka ba ya za a sa Muhammadu Kabiru Muhammadu Karami a ce Muhammadu Kabiru duk Muhammadu Kabiru amma ya aka Muhammadu Kabiru Karami sai ya zama kamar sako ne amma kuma sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuna Muhammadun nan na kusa ba karanta ba kusa na kusa Muhammadu Kabiru kuma ba wani jirka na matsayinsa babba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kwaranyo ya kwaranyo wa waliyansa to wannan zahiri nasa annabtarsa da shari'arsa a nan take a nan yake annabi a nan shari'arsa take nan sai ya tsaya jibrilu ya kawo masa har wani abu ma an tare ce sai na tambayi jibrilu a nan kalifancin abubuwan da jibrilu ya kama yake isarwa kaza amma na ma'anarsa na ahmadu sallallahu alaihi wasallam nan walittarsa ta fi yawa nan shi kalifan alshi daga Allah yake karɓa nan tare wa ina zancen jibril alaihi shi ma jibril ya dai ya gudu da yawa zai kawo wani abun ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sani arabci na sani duk abu da ce na Allah ya ce ayi hakuri ha sai dai a dan biya ma ya ya hakuri da kala ga abara ya hakuri da ya rasu da bari dai ya biya ma saboda kuma a dau kowa ya dauka sai ya abu sallallahu alaihi to su waliyai hasken wannan annabi Ahmadu Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaranyo musu ba adadi su kuma malamai na zahiri su ma waliyan ne hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi na shari'a su kuma ya kwaranyo musu zai iya malaman zahiri ba su da rabo a nan amma ba wanda zai zama ya samu na nan ya zama ba shi da rabo a na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to waqafahu Allah ya zaɓi waliyai min makanuri daga taskantaccen ɓoyayyen sirri sirrinsa wajauhari da gwal ɗin ilimi iliminsa ainihin haƙiƙar iliminsa shi da jauhari wa durrihi da lu'ulu'insa me ya zaɓe su daga cikin gwal ɗin iliminsa daga cikin lu'ulu'in iliminsa ma'arifa sannai da ba su da adadi Allah ya zaɓe su wasafahu Allah ya zaɓe su min makanuni daga taskantaccen sirrihi shine Ahmadiyyan nan. Wajauhari ilmihi da gwalagwalan iliminsa wa durrihi da lu'lu'insa ma'arifa kannai ba su da adadi wa asrara da asirrai koyayyun maganganu wanda tsakaninsu ne da shi saboda shi ma ahmadu din Allah magana yake da shi tsakanin su ba zancen wani mala'iku ya ce mala'iku ba wani mala'ikan da ya san me ake ana ba wani annabin da ya san me ake ana to su ma akwai bayin da shi ma manzo Allah din yake ke anta su da wannan irin sirri da galibin malamin zai yake ta za a yi haka ya yi hakuri wannan to koyewa Allah ya koya abu kenan kun ce ya koya abu yau da ya ce na nasarari ya ba kowa shari'a manzo Allah ya ba kowa wannan tsarin rayuwa ne tsarin ko ita take iya cancanjawa ma da zamani da kaza kaza kaza amma wannan na ahmadiyya sai wanda zai iya ɗauka abu hurairah ya ce manzo Allah ya bashi sayyidina ali ya ce manzo Allah ya bashi Abdullahi bin Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kowanne ya ce amma da zan fara zubo muku za ku fara kashe ni ku da kaza to wannan na irin ba irin sauran abu ne wannan iya karfin su kowa iya karfin sa sallallahu alaihi wasallam ma'arifa sannai wa asrara da asrarai ba su da adadi ba wa'anne iri ne sai wanda Allah ya jira wahallahu Allah ya waliye ado bihiliyatu sana'ihi da adan haskensa wa hulali da asin da asin ɗin jamalihi kyan halaransa wa buha'ihi da ƙayansa kyau dai sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne zatinsa ita kaɗai ne amma yana da sufofin daɗi yana da sufofin sarauta yana da sufofin sarauta sufo jamala sai a ce mata sufofin daɗi nan Allah sai ya rarrashi mutum sai ya dinga rarrasan bayansa ya dinga jin tausayinsu ba jin tausayi wanda zuciya ta karya ha kuka ba wannan mu yan adam ne amma idan mun ji tausayi din zuciyarmu ta karya har ta yi faɗin to alherin da za wa wannan wanda muka ji tausayi to shi Allah yana wannan alherin amma shi kuma zuciyarsa ba ta karyewa mun haɗu da shi wajen aikin amma ba ba mu haɗu wajen sifar aikin ba mun ga Allah sarki Allah ya kuka to sannan to Allah a taimake shi kaza a to shi Allah zai taimakon a ko ba wannan kukan wannan sifar jamalan Allah kenan tausayi da kaza shi ya ga dama a rahamansa wannan sifarsa kenan akwai kuma jin sarauta jin sarautarsa kuma an ta taso to sai ne in an karya ma sai ya tsada kayan ba zalunci a cikin da kayan sa ne mutum ne yake kiwon kaji wa'yansu ya ce a yanka wa'yansu ya ce a ci gaba da kiwo wani ma a bakke ya dinga tara ya dinga kuka ya dinga abu duk ba ba wanda ya zalunta duk na sani to nan jamalarsa daɗinsa da kaza can jin sarautarsa jalalarsa da annabawa da waliyai da bayin nasa in suka tuno wajen daɗin nan sai su ta fantamawa su ta faɗar abin da suke so kuma Allah yana haka ne na ba kuma faɗi wani ba amma in suka gano ta sai gudu sai kuka saboda shehu radiyallahu anhu ya ce idan sarauta Allah ta motsa idan sarauta Allah Ibrahim ma bai isa ba Musa ma bai isa ba duk sannan da ake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi da matsayin nan nasa shi ma babu ya Ibrahim a ari'a kai Ibrahim kai shiru fa inna qad ja'a amru rabbika lamarin ubangijin ka yazo ba wani magana ka ƙara cewa Ibrahim khalilullahi bada'in Allah abu haka annabi Musa sallallahu alaihi haka annabi innaka la tahdima na hababta walakin Allah ya dai shiru kawai walakin Allah to nan sultanul uluhiyyah to lallai wani zubin karatu sai sai mutum yana da gane waɗannan guda biyu in ba haka ba a shari'an ma wani abun sai ya ga kama eh, sauki an yi sauki an yi sakaci wani abun ya ga an an yi tsanani a to haka bin sifofin Allah ne wa annahu abu haka wa abka shi Allah shi ya sa dariya shi ya sa kuka shi ya raya shi ya kashe shi ya yi kaza shi ya tabaraka wa ta'ala to me natija idan waɗannan waɗanda aka yi wa daɗi suka ga daga Allah ne suka gode sun ci jarrabawa waɗancan wanda aka yi wa sarauta suka yi haƙuri suka san su bayi ne suka yi haƙuri kuma sun ci jarrabawa amma idan waɗancan suka yi raki ba su jarrabawa ba shi kuma wannan in ya ƙi godewa shi ma da su jarrabawa ba yau rabiyallah yana wata addu'a ban mamaki Allah kai ta ɗaukaka mu da godiya kamar yadda ka ɗaukaka wa'yansu da haƙuri. Amma mu Allah kan ka ɗaukaka mu da haƙuri. Eh, ka ɗaukaka mu da godiya. Haƙuri zai zuwa sai bala'i sai an sha wuya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana addu'a. Allah ka sanya ni mai haƙuri sai annabi to shirya da bala'i. shirya da kai shuru da ya in bala'in ya zo hakuri a ba ka dinga roƙon hakuri ba hakuri ba shi da wani abu sai abu amma godiya ita sai daɗi a cikin da to Allah ka ɗaukaka mu da tunda dai dukkan su ba su ake nufi ba daɗin ba shi ake nufi ba bala'in ba shi ake nufi ba natijar ake nufi to Allah ka ba mu natija cikin daɗi ba natija cikin ya ba wannan dai irin abubuwa na masu sanin Allah wata abu tabaraka wa ta'ala wane mutum to su to waliyan waliyan Allah Allah ya yi musu ado ya yi musu tenti da haskensa da asin da asin din daɗin nan nasa jamalan nan nasa wa baha'ihi da ƙayansa da haka su za su iya faɗa wa'yansu maganganu wanda yake kallon can wani ya wannan wani irin sakaci ne yanzu annabi sallah ya faɗa hadisi rubba ash'asa a gaban raziqin raydi law a qasama ala allah la abarrahu da yawa mutum mai tsura mai tsummo kara mutum da ba wani daraja ba mutum da ko kuma suka ce wannan na ne yawa mutumin da ko daga abin a hannunsa amma ba su ba shi a cikin zuciyarsa law aqsama ala Allah da zai rantsewa da Allah wallahi Allah sai kai kaza la abarrahu sai Allah ya kudin da wasu sai Allah ya yi ba Allah ibn kaza dan kaza a na rantse ma da Allah Allah sai kai kaza a yanzu wannan kuma shari'a mai shari'a ne ya faɗa kuma lalle akwai irin wa'annan bayi to haka yanzu wa'annan wa'anda Allah ya nuna wa tausayinsa da rahamarsa ne da jamalarsa amma in ana jin sarautawa ai sai zai ce dole sai ka yi min kaza wato kai kake horo na ma da wa'annan ba ba ba da jin sarauta ake amfani da su ba wa'annan Allah ya muka ado da haskensa da asin da asin na shansa da farjininsa. Wa'adla'ahum Allah tabaraka wa ta'ala shi ya tsinkayar da su fi sama wa'adla'ahum Allah ya bayyana waliyai fi sama'i tauhidi a saman kaɗaita shi da saman saninsa a tsamaran suka zamanto taurarin duniya. Fasta ba'at sai alkhali fasta ba a sai ta haskaku bi anwarihim da haskensu wacin ta haskaku alkhali ta halitta Allah shi ya kafa bayan Allah ya sanya tauhidinsa a hannunsu yadda ya kafa malamai ya sanya shari'a ilimin shari'a a hannunsu wannan su kuma ya kafa su ya sanya tauhidi a hannunsu suka zama taurari yanda an san tauraro kaza a sama an san tauraro kaza a sama za a ce an san shehi kaza na Allah mai tarbiyyantarwa bawan Allah mai ɗabi'antarwa mai kaza a gari kaza gari kaza shehi kaza gari kaza shehi kaza kuma mataurari da dama su ne taurarin ƙasa yanda kuma sama wa'annan taurari suke suke ta abu to Allah haka ya sanya wa'annan bayin Allah wa salaku bihim su waliyan nan suka haɗar da halitta suka tafiyar da halitta min addini a cikin addinin ɗariƙa hanya su suka nuna wa halitta hanya yanda ake bi galibin malami shi dai wani zubin faɗa ne nasa faɗa ne nasa ka ana ta wai ka ji faɗan malam kaka ga kaka ga aikin sa kaka ga aikin sa yanzu galibi wannan galibi amma akwai faɗan malami na Allah kuma wanda da faɗarsa da aikin sa daidai ne to su ko waliyai wani bai cika wa'azi ba wani ba zai ce ma kuma ba amma kuma za ka ga abin a aikace su kuma aiki ne nasu ko mutum ya karanta shi kuma sai ya ga abin aikace a wajen su sai suka tafiyar da mutane cikin addini hanya wata bawwa'u suka kafa suka tsayar a cikin addini waɗannan garuruwa wa ƙararan ma'ana suka yi wa mutane mazauni a mutane suka ji daɗin addini a wani yana magana addini mutum sai ya ji ma duk addinin ya kuntule shi ya yi kaza kaza wani kun aka ga aikin mutum zai gode wa Allah ya ji daɗin addini ya ga abin da suka kafa mutane suka zaunar da mutane cikin addini wasaru suka zamanto lisalikina ga masu haɗuwa cikin hanya masu bin hanyar Allah hidayatan shiriya wa alaman suka zamanto musu alama ne su bilmahajjati ta hanya wa ayatan da aya galibi yanzu muna bin hanya duk an kakkafa alamomi in gari kaza kake so sai kai kaza in gari kaza ake so in ciki cikin birni za a yi ga hanya in bayan birni za a yi kaza duk waɗannan alamomi to yanzu in ba wannan duk haka da daji daji kaza nan akwai ruwa nan kwana ne nan rami ne sai a ce wannan dajin mai alama amma kuma akwai daji ɗanisan wanda ba tura ba su ga sun yi alama ba wannan ya fi ban tsoro ya ban tsoro to su duk bayan Allah ɗin nan duk su suka zamanto alamomi na hanya duk za a ga yadda zurfin ruwa ita da su wa barazu suka bayyana bi kulli lahibin da dukkanin wani lunguna manaran hasumaya duk wani daji duk wani ƙauye duk wani sai daga bayan Allah nan su suka haskaka shi har ya zama ba ƙauye ba har mutanen ƙauyen nan suka manta da wahalar rayuwa suka manta da wahalar noma suka albarkar wannan bawan Allah da suke zaune da shi har suka zama suna takama da shi abun ba maki wannan bawan Allah ma shi zai zo ya samu ƙauye fitis amma albarkarsa sai Allah ya mai da wannan wajen ya zama birni ga to sai ya zama da wannan akwai baban ta Alhaji Dauda Alhaji ya ubi umma Allah ya rahamshe shi yana gaya mana shewa Adamu Azari radiyallahu anhu yasa suka dinga yin wuri biya akan Allah ya kawo arziki ta tago ce sai mun fi shekara 60 muna wuridin akan Allah ya kawo arziki ta gungan tsoho na tarar da shi ya ce shi a gidan sai ma ake mata kaciya sun fi shekara 60 suna wuridin Allah ya kawo arziki ta tagu yake har na suka so ma shigo da hatsi akan jakuna ta tagu gudiri gida suke faɗa yake muka so ma munna lalle arziki ya lalle arziki ya soma zuwa yau ga shi an soma shigo da hatsi a cikin jakuna an soma shigo da suka zama muna ba ma kuɗi ba ba inda an ce gari ne mai talauci gari ne mai hatta shi usman an fudu ya faɗi talaucinsu da yasu yau ga inda ka tagun ta zama Aminu Sale Allah ya rahamshe shi wannan sakatare gobe Aminu Sale zai ko tsohon sakatare wallahi tallahi ni yake gayawa yake cewa wata rana shehi ya kira shi cewa a jama'a azari sai ya nuna mara wani wuri sai ya ce ka ga wurin nan ga yanda za a yi ga yanda za a yi za ka iya sai ce sai in ka yi izini in ka ce na yi zai sai ki to je ka yi ishe ya na je na yi na gama sadakar da shehu ya ce na yi na yi na zo na ce masa shehu na gama wurin nan ya ce yana kwance amma yadda ya tashi ya ce kana zo ba sai ka yi wannan aikin na ce wallahi shehu na yi ya ce to ban ce ma kano ba tsaka ya ce amma aka fito da kano har bakin teku ba wanda zai kai ka ma'ana sudan bakin ruwa ya ce to wallahi yau ko ban ce kana ba wallahi ya ce gayawa to jibi irin wayannan bayan Allah su zo su tarar da lunguna su haskaka to yanda kuma aka haskaka shi ta rayuwa haka kuma aka haskaka shi ta addini duk inda yau duk inda aka ga wani haske za a ga to yanzu dai duk wayannan sarakuna da duk wannan mulki duka ɗan bodiyo ce daga buzu ne daga buzu ne malamai ne suka je aka dinga ba su tuta suka zo suka kafa har yau wannan abu ya zaba to haka duk duk wani ma abu da aka kafa bare afirka nan duk waɗansu wanda suka kafa abubuwa yusuf tashi fim na maroko wa marinawa su dawa su muradikai su waye duk da suka kafa abubuwa duk daga lamarin allah duk shegunai ne bayi ne na allah albarka su duniyar ta kafu ba su ne duniyar za ta kafu albarkar duniyar ta kafu irin sai umaru zuci radiyallahu anhu suna rubutawa ba dan Allah ya yi turawan faransa da makiyansa wa'yansu na daga cikin malaman afirka sun haɗa ƙarfi sun suka halaka shi ba da yanzu ba kafiri ko ɗaya afirka ba kafiri ko ɗaya yadda sai da ya kafa daula sai da ya kafa daula suna ta wata daular jami'a afirka nan wadda ta haɗa mali ta haɗa senegal ta haɗa gini gonakiri ta haɗa gini bisau ta haɗa wa suke da zama na wurare a ƙarshen ta to haka bayan allah suke lahu akbar to haka bayan allah suke suna suna faɗar wani abu kila ba karatu bane amma dai kila fasaha ce suna cewa ra'i makiyayi ƙarshen sunansa an baki ne galibin makiyaya na dawa galibi su suka fi zama malamai saboda suna da lokacin karatu suna cikin daji suna kaza kaza ko suna da halin da galibi sai su zama malamai shi kuma malami alimu ko ilimin ko ilimin shi makarshen sunansa mun jaye ne mulki galibin malami shi kuma shi ya fi kafa sarki saboda zai ƙasaita zai ƙasaita zai ƙasaita har ya zama shugaba har wa'yansu ma zancen ilimin ma ko zancen wajen duk ba wani ake zancen sarautar tasa da kaza kaza ƙarshen sunansa malami sarki suke cewa shi kuma sarki maliku karshen sunansa kaulasa ne to in bai bi Allah ba bai abu to Allah ya kiyaye shi kuma kama karya zai yi kaza kaza har ya afka inda ya afka shi kuma kafiri din shi kuma ba ma guje din shi kuma ka kafiri ko ko shi kuma karshen sunansa rani shi kuma ta koma makiyayi din shi kuma kansa shi kuma talauci da wane ne ba addini daga kansa sai koma makiyaye shi amma wanda muke hikimomi ne na su ba ba ba karatu ba ne da to lallai su bayan Allah dina waliyan su suka raya ko ina yanzu garuruwan nan duk gaba ɗayan ana tarihi da ko ko ina talaucin da ake da shi da mutum sai ga abun ba amma albarkar bayan Allah sai a ga duk komai ya zo wa'inda ba su haka ba su zai suna ganin wa'inda bayan Allah kawai shi ma zaune ne ba su da wani amfani ba su da sun riga sun yi amfanin sun gama yanzu shi daɗin yake gani kawai da yake ba abadan to wa'annan wa'annan kenan falaulahu ba dan waliyai ba masu likalin tilka suguli da ba a bi ba daga waɗannan hanyoyi fijajan hanyoyi express babban hanya da ba abu manyan hanyoyi ba wala kuwima da ba a daidaita min bil'in nufusi daga kirazan rayuka iwi jajan karkata ta ba ba dan waliye ba da karkatar zuciya ba ta miƙe ba albarkar su suke dama su sun fi a zuciya sun fi abu wala ta bayyana lahumul huda da shirya ba ta bayyana ga halitta ba istibsaran su ganta a sarari sai dai ai ta karantawa sai dai ai ta karantawa sai dai ai ta karantawa da ba da yawa albarka bayan Allah din nan mutane suke sanin me suke karantawa ba ba kayan karatun kawai suke ta amfani da shi fa subhana ƙarfi ya tabbata ga man kasasahum wanda yake ɓance su bil hikimati da hikima wa nuri da haske hikima suna maganganu ne mai yawa ila ƙur'ani dai ƙur'ani magana Allah da shari'a da ka to hikima kuma magana annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce fassara ƙur'ani ita ce daga ciki wannan kenan ilimi daban ilimi karatu ta wannan karatu hikima kuma a fahimci me ne ma'anar ilimi ba tara karatun ba ko ko hikima abinda su wale suke gani abu abinda mutum ya karba da abinda Allah ya kimta a cikin zuciyarsa ilimin da Allah ya kimta fahimtar da Allah fahimta da Allah ya kimta a cikin zuciyarsa wannan ita ce hikima da haka Allah ya ce mana ilimi kaɗan ne kuma wuce min ilmi illa qalila ba ba ku daga ilimi ɗan kaɗan amma Allah ya ce duk wanda Allah ya ba hikima ko ya ba shi abu mai yawa ko kai kankanta ta amma ya ba shi mai yawa saboda ya ba shi fahimta ya ba shi kaza to su waliyan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu fahimta ya sanya musu hikima da yawa za a gan su ba su da yanzu an duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce irin wannan tumbin ilimi na malamai yanzu a ɗan wani malami da ya zo bayan sahabai suna a jihar da sahabai amma ba su da wani ba su da wani amma suna da hikima sun fahimci karatu sun fahimci annabi muhammadu sallallahu alaihi sun fahimci muradin allah kaza kaza suka zauna lafiya suka an kuma yanzu zamani ilimin gashi na har kaban ilimin makarantu waɗannan da ake kakkafa masu kyau ne duka za ka ba amma kuma hikima din ita ce kuma ne ga yadda wannan ilimi yake da yawa haka hikima take to da da zamani ya to me hikima hikima hikima ilimin da ya zo daga Allah magana da take fitowa daga zuci ita sun ce ita ce hikima to duk magana da ta fito daga zuci cikin zuciya za ta shiga idan daga zuci magana take fitowa kana ga shi mai faɗar shi zai fara wa azantuwa da ita shi zai fara amfani da ita sannan duk jama'a su amfani da ita sai a ga kuka sai a ga bi sai a ga kaza a magana kawai kyalkyalin baki ne kawai kera baki ne kawai wariya da shi ne faɗan zuciyarsa za ta fara kashewa tuku sannan suwa masu jin kunnensu ne kawai yake ji dai shi dai kunne su ma dai har su gaji ma dai a sai zama dai ba shi dai amfani ba su ba su amfani ba amma dai in hikima ce shi zai fara amfanuwa sannan su ta amfanu to duk dai bamban to Allah tabaraka wa ta'ala shi yake bantu waliyan nan da hikima wa nuri da haske wa sharaha bihimul quluba Allah ya yalwata zukata da su wasu dura da kiraza kiraza kirje na'am a garwa jallahu yana za yawa jam'i na sai dai hausa hausa kano da da suna ko an ce ai ta katsina ita ce kusan mai fassara duk hausoshi da an ce wai rikici lokacin da aka buɗe gidan rediyo sardauna ya ce sai hausa sakwata za a to aka so masu labarai da irin kano da zaria ba san ma ne ake faɗa ba to aka yi ta to kuma da za a ce za a yi hausa kano ɗin ko hausa zaria wannan shi ma sakwata ba san ma me aka faɗa ba ta aka ce to sai dai a zaɓi hausa katsina ta zama tsakanin su kowanne zai iya kowanne zai iya ganewa wani dai wani wata hausa irin hausa mu ce ta kano irin hausa mu ce ta kano wa sharaha bihimul quluba Allah ya yalwata zukata wasu dora da kiraza da su waje alahun lidina Allah ya sanya bayan Allah din nan ga addini a awanan mataimaka wa ansaran mataimaka taimakon addini sai a hankula za a taimakon addini za a giggina kaza za a kakkafa kaza lalle wannan taimakon addini ne amma wannan dawu ya mace addini ya buge shi ya yi kaza kaza ya rusa shi amma taimakon addini mutum ya kafa zuciyar wancan ma yana ciki amma ya kafa zuciyar musulmin ya zamanto ya addinin nan ya shiga cikinta wanda ba yadda ma zai iya tunanin ma ko me bature zai sa yanzu ba dan bayan Allah ba sai mutane da sun ba addini duk wani jin daɗi duk wani shaidanci duk wani kaza ranar sun fito da shi amma har yau addini na yana nan a cikin zuciya ko mutum ya bi su ɗan lokaci kaɗa ya gudu ya bar su kuma dai addinin nan ya dawo kaza kaza amma in an ce kuɗi da gashi nan sun suna ba wa malaman da suke karɓo kuɗin har kuma abin ya zama ba kuɗin ban makamai ne abubuwa dai gashi nan amma an gode Allah duk nan ma suna amma duk wannan ne a ƙasa na baya ne zuciya ita ce a kafa san addini a cikin zuciya a kafa bare zuciyar yara bare zuciyar samari bare zuciyar akwai lokacin da tura suka ce suka ɗebi wata shekaru sun ce ba za a yi wannan shekarun ba sai duk ƙasashen da su ƙarƙashin su na faransa an rasa addini bare senegal bare mali bare kaza da shi nan su suka fi rukon addini ma duk da idan mu yanzu 'yan ƙasar ingilishi suka shiga ƙasar faransa ya ce fasikai ne wajen sa kaya wajen sa amma a zuciya a riƙa addini a kula da shi kuma abin sai ya bada sai ba da mamaki duk ba su yi wani tasiri ba wasalatu tsira wasalamu da aminci ala sayyidina abuka shugabanmu wa maulana shugabanmu da muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allazi wannan da min faidu bahari daga kwaranyan tekunsa ne ya ga tarifuna waliyai suke kamfata duk abin nan da waliyai suka samu daga tekun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai dai teku suna ta tara ruwa sama ruwa ne amma kasanta Allah ya san ne a ciki fetur wa zinare wa ne ne duka baki da kowa zai iya dan wannan na sarari gashi nan ruwa malaman shari'a bayan Allah sa iya kamfata a ran wani ya zo da fetur yace teku ne shi ma wanda shi ruwa kawai ya sani ƙarya ya za a yi a ce fetur mai gashi nan to kuma teku ne wani ya zo da gwalagwalai to sai iya iya karfin nutsan mutum cikin tekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda Allah zai ta bashi Allah ya san me a cikin teku har yau wani abin ba a je kansa ba duk wannan ebo abubuwan da ake a teku amma har yau wani abin wani kifin har yau ba a gan shi ba wani abin har yau duk kuma suna nan to haka tekun manzo Allah sallallahu alaihi wa min rawdi daga lambun mawahibihi baya ba kyaututtukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaktabifuna waliye suke tsinkar wa nuna suke ɗasa suke sha suke ɗasa imaran ‘ya'yan itatuwa wa azharan da furani yaktabifuna azharan suke tsinkar furani retsuka ake yadda nuna suke ɗasar imaran ‘ya'yan itatuwa, duk wani ‘ya'yan itatuwan addini, wani abu na daɗin addini da aka ji da wani diga da lambun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Da haka ba wani abu da za a zo da shi, sai dai waɗanda ba san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan wani abu suka amma bayan Allah sun sa in malaman shari'a ne duk daga sai dama manzo Allah siraji ne. kamar da daga shi ake kunno komai duk malaman mazhabobin nan duk daga manzo Allah suka kunno shari'a su haka malaman tauhid nan duk daga manzo Allah suka kunno ta haka malaman tariqa din nan da tarbiyya duk daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kunno waɗannan abu haka duk wani mai izini haka duk wani mai sana'a haka duk wani kaza sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan ومن روض مواهبه daga lambun baye-bayensa kyautotukansa yadda ifuna suke tsunko wa yadda nuna suke ɗasar imaran kayan itatuwa wa azharan da furanni wa min nuri daga hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yadda miduna suke datuwa suke neman daɗi yake zuwa musu wa anhu daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yarsuna suke gado sirrinsa wa yasta bidduna har suke sakandamta suke suke kaɗaita zama su ma yanzu an kafa su an saka musu ragama su ma su shugabantu suke shugabantuwa suna da hukunci yanzu malamai saboda karanta shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da kai da kawarsa a ciki har su da kansu sai su zamanto masu shari'anta wani abu wani abu ke ba shi da kyau da mutum zai kewaye hadisai da guda bai gano inda aka ce ba shi da kyau din amma su sun fahimci kuma za a ce dole a bi malamai su suna da fahimta yanzu sun zama su ma masu wani abu ke ba shi da kyau kaza to su ma waliyan nan saboda nutsan su cikin manzo Allah da baya bayan sa har manzo Allah sala ya farauta su su ma sun zaman toshuwa gabani sun takaddamta da wani hukunci na hakika a cikin nafiloli ga shi nan sun kafa abubuwa na alheri kuma an ga alheri da hukunce-hukunce na alheri ɗan shaudu yana cewa wallahi tallahi wa kuntu qasiman nari misl abil hasan ni ma ina raba wuta irin yadda baban alhasan yake raba sai na ali ni ma wanda yake hasan yana da ya shugabanci har yana ma'ana a cikin wannan magana ma'ana yana raba aljanna ma kenan kuma irin yadda abul hasan din sayyidina ali yake raba aljanna kuma yadda yake raba wuta haka yake raba aljanna to yanzu shi ma zo da radiyallahu anhu ya sarauta a cikin haka kuma duk sauran bayan Allah masu gaba gida tare da cikakken tausayin su na 'yan adam tare da cikakken galibin su ba suka kasar hala wani ya halaka ta hanyar su ba sai dai izini ya zo musu gaba Allah da zaɓi aka ba su tsaftace ce shi sai Allah ce to yanzu kuma ni ne ban so abin ka ya kai mutuka ya suka iya sai kenan kuma sai ce to wayarsa biduna suna shugaba kaɗaitaka da hukunci da shugabanci wa alaihi a kansa ne na bai wannan ta annabi sallallahu alaihi ko habar nan ta annabi yahubu na suke shawagi kulluhum suke kewayawa madaran kewayawa famamin ni'imatin ba wata ni'ima wasilatin sadaddiya wadda ta sadu da su ko ta sadu ga almajiransu ko ta sadu ga aure amatin ko wani jin kai mutara filatin sakakkiya wadda ta kwaranyo illa ala ya dai sai daga hannayen manzon Allah masu girma din nan ursilat aka aiko ta midiraran kwarayi dama yana daga cikamakon walita na shaudu na radiyallahu anhu yana ta duk abin da ya kwaranyo daga hazaran Allah manzo Allah kada ya isa ya tare shi cikin manzo Allah zai zuwa wallahi da yalwar sarauta Allah da yalwar girman Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya yalwata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karfafa shi shi kadai ya isa ya zuba shine mai rabo shi kuma duk abin da ya zubo daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabawan nan kaf da ma'aika sun taru su yi wacce sannan su iya iba Shehu Jani Abul Abbas ya ce, Na gode Allah, ni ma ina cikin su. Sai annabi ce, A wallahi ba da annabta da mukami na na cikamakon waliyai. Ni ma ina cikin su. Amma wannan abin da nake iba a nan wajen, nawa ne da na 'yan ɗari ƙasa. Shi ne abin da nake iba a nan wajen. Shehu Ibrahim Abdullahi Amin suke cewa, Ba abin mamaki ba ne wannan. Shehu Jani ya kafa misali. ya ce kifi da yake teku wannan abin da yake zubowa in ba annabi ba ba wanda isa ya sha in ba annabi ba wanda isa ya iya yi ba kifi da yake cikin teku ruwan teku ba mai rai da iya sha mai hanji da abu in ya zai tsuntsun kamar hanji to kifi da yake cikin teku ba ruwan teku yake sha ba daga Allah Allah yake rike man ruwan sama da yake zuba a cikin tekun ruwan teku kamar mai ne yanzu in ana nuno irin tura da suke nuno cikin teku ina sai ga kamar kwaikwayen ruwa a cikin mai to wannan kwaikwaye na ruwa din ruwan daɗi ne a cikin wannan ruwa na teku to shi wannan ruwa na sama shi kifi yake Allah yake ajiye mai yake sha ragowa kuma ya zama diamond ragowa eh ragowa kuma ya zama diamond amma shine abin can kifi da yake sa da haka cikin sa shau zane yake cewa daga Allah Allah ya ajiye min iya ƙarfi na a cikin wannan mashayar ta annabawa ko da suka sha a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan to sannan su kuma annabawa nan duk abin da ya zubo daga hadaran su sai cika makon waliyana sai shau shau zane ya ce ni kaɗai na isan tare shi daga ni rabo ike faruwa ga dukkanin almajiran waɗannan kutubai ɗin almajiransu sannan almajirai na yadda na raba na ba kowa sannan almajiran suna da rabo kuma a nan ga wani rabo na su can keɓantacce sannan ga kuma raban duka sannan su kuma wanda ya su ba wa almajiran sannan rabo zai ta zai ta abu ma'ana duk kamar yanzu a zahiri a ce tun daga abu na majalisar ɗinkin duniya na tun daga shugaban ƙasa da na gwamnoni na state da na kwamishinoni local government na kaza kaza haka yake ga Allah sai dai na Allah shine babban misali to haka yake saboda da annabawan da waliyan cikin aikin Allah ne duk masu sadar da ba to duk gaba ɗaya daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai radiyallahu anhu a cikin jawani yake cewa abu mamaki annaba sun sha daga tekun nan na manzon Allah waliye sun sha kowa ma ya sha amma wa qattara ku min ba'di zabahara hurab an ba tekun tana nan kwance nan bau kaman ba a taba ko tekun har yau tana nan kwance kaman ba a taba komai ba Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wali zai iya batsa ya ce ni na yi amma a take a nan yana sanar da kai komai jin shi ya ɗin nan shi kuma ka san daga ina daga abin abin nan daga Allah sannan daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi daga abin nan yake to ba ciki ba rikici dan an ce wali yayi abu ko dan an ce mutum yana son kaza da ba rikici a ciki san walin nan shine san annabi sallallahu alaihi shine san kaza bayan wannan ta shine ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba rikici a cikin abu to illa ursilat ala yadayhi ala yadayhi ursilat midrara daga hannun manzo Allah akan aiko ta mai zuba da yawa din nan fa huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babullahi alazim kofan Allah mai girma wa firatuhu almustaqim shine tafarkin Allah madaidaici wa gaisuhu shine girgijan Allah annafi'u mai amfani ikisaran wajen zubarwa da yawa falaula dal'atuhul karimatu ba dan bayyanan manzon Allah mai girma ba wa indadatuhu da wannan baiwa tasa madadi baiwa wannan kyauta tasa al'animatu ga manniya alfatihatu wadda ta zama mabuɗin kuluban zukata mai buɗe kuluban zukata wa amsaran da idan duna zalla ya buɗe zukata suka fahimci Allah suka buɗe idan duna suka ga gaskiyar da kaza masu i'ima da ba a ci da ba a ci lazizul wasi da daɗan saduwa ba wani imuhu da ni'imarsa. Wala urifa da ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da buɗewansa zuciya da buɗewansa idan dina ba. Da ya sanya shi a hannun waɗannan bayin Allah. Wala urifa da ba a san ka'asul hubbi kofinan soyayya ba, injali na soyayya. Da ba a san ka'asul hubbi kofunan soyayya ba, wana jibuhu da abokan shan soyayya din da ba a san wannan lamari na Allah ba da ‘yan uwa na hadara a halin da ake haɗuwa a sha kaza kaza. Yana daga daɗin sha mutum ya sha abu da mutane da yawa. An ce wawa ba ba Allah bai yabi wawa ba wawa cikin abinci ba shi da kyau amma kuma wawa cikin abin sha sai Allah ya yabe ka a zubo abubuwa a kofi a zo a ajiye faranci wannan ya sa hannu ya tsura ya tanaza una fi haka wani burgewa ne mutum ya sha lamari ya sha abu tare da yan uwa masu to haka lamarin yan uwa na Allah ko mutum ya iya bin Allah shi da kuma in ya shiga cikin yan uwa na Allah kuma ya ji wani daɗi na da ƙarfi da da kaza. To, da daɗan abin sha, daɗan abin wala urifa ka asul hujji da ba a san kofin soyayyan ba wani jibuhu da abokin shan walastan shaka sabbu da masoyi da shaƙi min shamimihi daga abin shaƙarsa ba a raran an shi araru fure haƙa akuhuwa wannan fure kulitariya tura su da fure da mai ado da kamar hannu yake suna ce ma'aƙa larawa suna ce ma'aƙa uwa ni kuma hausa ta ce Allah na mu hausa mu ce aka da shi ne araru kuma lara ce masa araru wannan aka maka laura to to wannan fulawa fulawa sukan faɗe ta a cikin fulani abubuwa to da ba a shaƙi ƙanshinta ba duk abin da ya ƙanshi ma da ƙanshin sa ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ƙanshin to da ba a shaƙi da ƙanshinta ba arara yau min shamimihi arara sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da ‘ya'yan gidansa almukammali sharafuhum wanda darajansu ta cika bi sharafihi da darajansa, darajansa ta cika darajansu wa kamalihi da cikarsa sallallahu alaihi wasallam cikarsu cikarsu ce ta cika ‘ya'yan mutum shi ne, jiriyar mutum shi ne, wannan take sawa ake ba su daraja har yau manzon Allah ‘ya'yansa sallallahu alaihi wasallam asani da maɗaukaka majadan girma wa fakaran da girmama girmame da kayan girma Allah ya ba su girmama girma ya ishe su da duk sari kunnan za a ga da kasu ce da jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam masu sarihokin nan wa ala sahabihi da abokanan manzon Allah su ne sahabbai al'abrari kubutattu masu gaskiya almuntakabina zaɓaɓɓu al'akiyar zaɓaɓɓu dai almuhajirina waɗanda suka yi hijira wa ansaran da mataimaka mutanen Madina sallallahu alaihi wasallam da mataimaka wa ba'adu bayan haka fa inna min ahsani yana daga mafi can ma yusrifu ilayhi al-insanu ihtimamuhu ma yusrifu abinda insanu dan adam yusrifu yake juyar da ihtimamuhu himmantuwansa da nufinsa yana daga kan abin da mutum zai fi himmantuwa da shi ya fi ba shi mahimmanci waya surufu fili ya ciyar a cikinsa kuma layalihi dararensa wa ayyamihi da kwanakinsa waya amalu fihi ya yi aiki a cikinsa fikirahu tunaninsa ya dinga aiki a cikinsa wa alƙalamu alƙalamansa su dinga aiki a cikinsa waya ja'alu ya sanya wannan abu zikirahu ambatansa waya ja'alu ya sanya zikirahu ambatan wannan abun nadimahu abokin shansa wa mudamahu da abin shan nasa wa yastakizhu ya riki wannan abu mihraba wajihi alqibla fuskantarsa wa imamahu ya rike shine limamin nasa ma waya kasudu fihi ya yi nufi a cikin wannan abu samtahu matafiyarsa wa amamahu ya sa gabansa kawai ga wannan abu wa ya katani ya tara zukurahu tanade-tanadensa al'asina maɗaukaka wa ya ya dinga duban zikirahu budurwayensa alhusna kyawawa, wa ya bisu ya dinga tsosana min mishikati nurihi daga hasken wannan abu, ayo ba a faɗa abin ba abin ce za a faɗa. Wa ya bisu ya dinga tsosanar min mishikati nurihi daga fitilan hasken wannan abu. Wa ya ya haskaku bishimutihi da ranar wannan abu, wa budurihi da watanninsa ɗan daren sha hudu. wayar ta ya yi tsururi fi kama ilihi a cikin lambun abin wariyadihi da cikin lambun abin da yi. Waya kara'u ya sha min mawaridihi daga idan ruwan abin wariyadihi da tafkin abin. Waya tabammaku ya kwaɗe jikin ya shashafe jikinsa minhu daga gare shi bi azka da mafi ƙanshin arafihi ƙanshinsa wa ibihi da turarensa wa ya tazakkaru bihi ya dinga tunatarwa tunawa da shi almanzila gidaddaji wal habiba da masoyi me wannan abun mahasina ahalillahi auliyai kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'un waliyan Allah na Allah to labarin waliyai da labarin kyawawan ɗabi'unsu da lamarin Allahnsu shi ya dace mutum biyu ya yi wannan ya raya zamaninsa ya raya alƙalaminsa ya raya ya zama shi ne abin da ya sa a gaba ya zama shi ne muhimmancinsa kaza kaza kuma ka bai sani da me duk zai faɗa mahasina kyawawan ahalin lahi ma'abota Allah al'auliya iwaliye wa kwasati keɓantattun Allah al'asiyai zaɓaɓɓu hizbin lahi rinduna Allah wa ahli hadarati ‘yan halaran Allah, alfa'izina wanda suka rambanta bi shuhudihi da ganin halaransa wa nazirihi da duba zuwa gare shi, almajiyubina wanda Allah ija su ilaihi zuwa gare shi ba su da ƙarfin dagewa. mayan karfe in ya mai karfi da ya fusgo karfe to karfen nan shikenan to su ma wannan haka Allah ya ga dama ya fusgo su shikenan shi ma mutum ya ce ina so in ta kokari Allah ya yarda yana so haka to har yayi har Allah ya fusge shi wani kuma haka kawai aka ga dama aka fusgo shi Allah ya to fusgagu zuwa ga Allah wal mahabubina ladai masoya a fadansa alwaqifina wa'anda suka tsaya baina yadayhi gabansa wal aqifina wanda suka kifu suka zauna alaihi a halararsa as-sajidati wa'anda suka yi sujada lillahi ga Allah ala dawami a kowane lokaci kulubu zukatansu ta riga ta yi sujada ga Allah ko jikinsu yana kasuwa ko jikinsu yana tare da mutane zuciyar sam su da kansu mutanen sam wani dai kawai ana zaune ne dai amma zuciyar dai zuciyar nan tana can wajen al'amarin Allah shi dai amma dai za a zauna za a yi komai zai ba wa jiki haƙƙinsa zai ba wa jiki haƙƙinsa duk gaba ki ɗaya sai rabiyallah aka ya ce sai rabiyallah ya ce al'adar manya al'adar su suka raba bayansu lokacin bayi ko ko suka raba jama'ansu uku suka raba jama'ansu uku kashi daya su ta karo arziki za a ita ba su abin da za su kasuwanci su kaza ta karo arziki suke Allah ba shi da wannan ma uridu minkum min rizqin Allah ba shi da mai tsaro ma arziki kashi na biyu su kuma ba zuwa za su kasuwa ba za su ya su kuma abin da aka samu su kuma galibi kuɗin cefa ne kuɗin dinki kuɗin yara kuɗin harkoki kuɗin waye su kuma duk a wajen su yake su kuma su suke kawo abin sha su suke kawo abin sha duk abu kaza ya kare a ce a nemi wani abu kaza ya kare sai wace Allah ba shi da wannan wa ma uri da an yi tsaye muni ban da jiran mai ciyar da ni inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin shehu ya ce to amma Allah yana da kashi na uku kashi na uku na jama'an alhaji ba su yi kawo arziki ba ba za su yi kayan sha ko kayan abu ko kaza ka a'a su kuma a tare a zaune suke tare da shi kawai duk inda zai tafi da shi zai tafi su ne 'yan fada su ne 'yan kaza to su Allah yana shi Allah yana da wannan su waɗannan 'yan fada alhaji to aikin su su ma suna da nasu aiki su dinga tasbihi suna girmama alhaji wani yayi fada a ce talaka ku ai sai talakawa ku ai shi ya isa alhaji ya magana a ce haka abu yake dinga girmama shi dinga to shi kenan duk abin da zai ci na daɗi tare da su za a ci duk abin da zai sa mai ta duk inda zai shiga otar tare da su za a shiga duk jirgin da alaji zai shiga tare da su za a shiga duk duk amma ba su suke ka arziki ba su suke ba su suke ka abin kyauta za su amma su yan fada ne suna da babban aiki suna tasbihi da alaji Allah yana wayannan na uku Allah yana da su ‘yan fadarsa ne subhanallah walhamdulillah ai Allah ne girma Allah shi ne sadari maciyin Allah ya halaka masoyin Allah na Allah ke su yabu na Allah su zargi na ga wato wato wa'annan wa'annan nawa ne tabaraka wa ta'ala wa'annan Allah yana da tabaraka wa wa'annan uku tabaraka wa ta'ala su ne wanda suka ciku alaihi as-sajidati lillahi ala dawami qulubun zukatan sai gada ga Allah a bisa dawwame wal hafizati mai kiyayewa ce li ahadihi ga alƙawarinsa sarmadan a dawwame shahadatuhum zahi sararinsu wa guyubuhun da ɓoyuwansu duk ɗaya ce da Allah to waɗannan su ne mazahir ayatul mustafa waɗannan mutane su ne mazahir mabayyanar ayatu mu'jizozin al-mustafa manzo Allah haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani aiki in ba tawzi an tabbace da ayyuka mai dabi aka ce zikiri man inna Allah manzo Allah yazkuru Allah fi jami'i ahyani manzo Allah yana addu'o'i ka ce ba a komai sai addu'a ka ce ba a komai sai kaza ba Allah dai sallallahu alaihi wasallam har ba shi da nasa ba shi da lokacin kansa ba shi da sai shirya da Allah suwa to su ma wa'annan haka da suke suka gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau mu'jizozin manzo Allah din suna tafiya a cikin su wani wadi sune na'iban annabi sallallahu alaihi wasallam al-kulafa sune kalifofi al-waridina wanda suka gangara wanda suka gangaro gangara suka zo mana mimman halihi daga tamkin manzon Allah a ruwa mai kosawa su tamkin annabin suka je suka sha suka koshi sallah alaihi ɗabi'un annabi sallah alaihi kumansa suke kokoya wa sharidina wa'anda suka sha minhu daga gare shi zulalan ruwan daɗi safuwan tsabtatacce tatacce ruwan daɗi tatacce an sa a halimin an sa farazon an dafa shi an wanda shi nan ruwan daɗi tatacce almutakallisi na masu ɗabi'antuwa bishiyanihi da ɗabi'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wakilalihi da ta'adunsa al'adunsa su duk ikon Allah daga Allah Allah ya kai su kan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi duk aikin su mutum in ya bi a hankula sai ya ga kara sai ya ga sai ya ji a hadisi ake manzo Allah sallallahu yana kaza da haka na ga wane yake kaza da haka na ga a ce da haka yake kaza dan ban karatu ma wa'ansu ba za a gani a wajen su ba amma ɗabi'u da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga wannan wal muttabi'ina masu bi li aqwalihi ga batu faduduwan manzon Allah wa af'alihi da ayyukansa to wa'annan fa ila sama'i zikrihim izuwa jin ambatansu tartahul qulub zukata take hutu hutawa zukata tana hutawa ga jin ambatan irin wa'annan bayin Allah wata shaqu taina bege yi da shi ila allamul ghuyub saboda jin ambatansu da irin halayensu shi zai sa sai mutum ya dinga ɗan ƙoƙarin ko shi ma ya kwatanta. In da bai haka ne, to ni ma barin kwatanta, in ya kwatanta ko Allah ya sa shi ma ya zama waɗannan abuwa. Yana daga amfanin tarihin wanda yake nan, shi ma mutum sai ya dinga, shi ma bari ya gwada, shi ma bari ya gwada, shi ma bari ya gwada. Tun da dai ba annabta ce aka ce ba a sururinta, ba wani bautan Allah da mutum sai kai, ba wani a ce ya zama annabi. Dan ne, sabida an kulle ta. annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kulle ta kuma gwara da ya kulle ta sallallahu alaihi saboda shari'a ce alƙalanci ne horo ne yau da ba a kulle annabta ba da baraga da malinta ma ga sanan baraga da ta yi yawa wannan yake abu kaza ne ko wannan yake abu kaza ba ko wannan ya lalata abin da ya ga ba wannan ya gyara abin da ya ga wannan kaza kaza to ina kuma in yazo ce shi daga Allah ne annabi ne kawai kaza kaza amma wa lamari ne na na fulo lamari ne na zuciya lamari ne na san Allah ta shi wannan ba abu ɗaya yake su ba ba ranar kullewa kowa ko ake tafi ga Allah ba za a taɓa tarewa mutum bawan Allah ba amma shari'a sai mutum ya santa sai mutum sai mutum amma lamarin Allah kam fita yake da kowa ba ba yanda abu da haka to mutum shi ma sai ji zai gwada kuma da ya gwada din nan da ya soma koyon bauta Allah ya karfin sa yana kwatanta shi kenan ya zama wali Allah ko da ƙaƙa mutum ya taho masa ya karɓi an ce ko da ƙarya mutum ya ce ina san Allah Allah yana kusa da gaske shi kuma ko da ƙarya ya kwatanta ko da ƙarya mutum ya ce ni ma ina cikin bayan Allah ko Allah ya shigar da shi Allah Allah ya shigar da shi wata shaqu ila Allah mulbiyi sai zukatan da ita ma ta yi bege zuwa masanin gaibubuka shine Allah watanta shiɗu sai ta kuntu bizalika da jin labarin waliyan nan min italiha daga dabaibayinta dan adam da sai ga kaman arabka ne yake kama ashe dadi wasa nake ji ba in Allah yanda aka ce ji irin aikin su kaza shi ma sai ya ji ya kwanci shi ma so yake ya kwatanta irin abu an ce ma sallah ne wayansu an ce ma salati ne salati kaza kullun yake na annabi ko ko sallah kaza yake ko ko kyauta kaza ake ko kusa da kasu da sashen ni ma sai ashe dai kusa shi nake yi sai mutum shi ma ya rufe ya kwantu lifi illa ta'ati zuwa aikata ibadodi bin Allah wa ada iha da ba da ita fa inna kasiran minan nasi da yawa tili daga cikin mutane hamalahum ala zalika jin bayan jin tarihin waliyai ya ɗauke su hatta asara minhul azama har ya gada musu nufi aniya wal quwwata da karfin yin aiki wal jidda da kokari dai wata shirira da zage danki daga jin labarin na cike na kuma har zama masu haka wa balagu har suka kai ila an hasabu an fusahu suka zama suna tuhuma kansu suna wa kansu hisabi alan na kera abu saɗan ɗigon ƙwallon dabino ɗin nan wal kitimir da wannan fata fara da take rike ƙwallon dabino ba naman dabinon ba ko kaza kaza ɗigon ƙwallon dabino ba shi da aka ba na kero kenan Idimiru kuma wannan farar fata ‘yan riga far da ta rufe ƙwallon dabina. To ma'ana suna to suna yi wa kansu sani cikin abin da bai wani yana ganin mai wani ai ibada ce. Duka suna ganin to ya ta ƙaƙa ta zama ibada sai ta ƙaƙa ta har abin da ganin ma kamar sun takurawa kansu. Iya gwargwado. Walan yardau sabida jin magana tarihin bayan Allah ɗin nan da ganin bayan Allah ɗin nan ko har suka zo ba su yadda min haga kansu ba illa bin luhuki sai dai ta rika bi ma'alin umuri ga maɗaukakan lamura ba su yadda su shiga cikin ƙasƙantattun lamura ba wal musara ati da rigen jato ila ma tuhumadu akibatuhu zuwa abin da za a gode wa ƙarshen abin idaru sururu a gidan farin ciki wa nazzahu suka tsarkake jawarihu gabansu an da nasil mukalafati daga daudar nan na sabawa wartikabi sayyi'ati da hawan munana wa qamu suka tsaya biwa za'itud dini da aikin addini babban aikin addini salloli guda biyar azumin ramadana farilla hajjin Allah ya buɗa musu zakkan Allah ya buɗa musu zikiri sai kuma nafiloli to suka tsaya wa waɗannan ayyukan addini min fi'ilil mamura cikin aikata abin da aka hore su da shi wastinabil manhiya daga nesata abin da aka hane su da shi wajadu suka suka bada kyautar suka ba da kyauta fi rida mahabubiyin cikin yaddan masoyinsu Allah bil arwahi suka ba da kyautar rayukansu ma in abin ya kai suna da izini lokacin jihadi ne ma za su haƙura da rayukansu yana Allah yana cewa ku arawa Allah kokon kanku a fasa harulillahi jama jimaku suka zamanto sun arawa Allah rayukansu sun arawa Allah ba sa tsoro cikin lamarin Allah wannan fusu da rayu arwahu rayukansu wannan fusu da rayukansu dai wata laƙau an waye wannan rayuka jihadi na zahiri da kaza wannan fusu suka kashe nafsu kuma al'amma mai horonsu da abu mara kyau cikin kuma yaƙi na zuciya wata laƙau suka karɓi suka tafi ma ja anhu abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo daga Allah duk daya alal akufi da tafukan hannun su war ru'usu da kansu ma'ana in mutum ya tawaye ce alal ain war ra'asi na dauka a kaina da hannuna ma'ana suka karba fasarat akbaruhum sai labarin waliyan nan ta zamanto wa shama'iluhum da ɗabi'o'in su tutula ta zamanto ana karanta ta wata kutaba ana rubuta ta fitoro su akan takardu. Faƙad balagana labari ya zo mana an ba bihin ga ba'azin waliyan nan, annahu ƙala shi ba'arin waliyan nan ya ce, Wallahi na rantse da Allah la'uzahi manna sai na yi kafaɗa da kafaɗa da ashaba Muhammadin sahabban annabi Muhammadu. Fi af'alin cikin ayyukansu ba cikin darajarsu ba. sai ina yi kafaɗa da kafaɗa da su cikin ayyukansu hatta ya alamu har sahabban annabi su san annahun qad kallafu wa ra'ahu rijalan sun ban mazaje a bayan su ba su kaɗai ne mazaje ba au kama ƙala ko yanda ya faɗa Allah ya yarda da shi ce radiyallahu anhu anzur rahimakallahu duba Allah ya ji ɗanka kai ne kina ila hadhihi himmatil aliyati zuwa wannan himma madaukakiya mutum yana so ma shi da abban manzo Allah ma zai yi kafaɗa da kafaɗa ai himmata ita kai falantar da ta ƙaƙaran wannan bawan Allah ba ta yadda ba illa birru ta bil saniyati sai da darajoji maɗaukakiya wa ma za ka ba komai ya jawo man wannan ba illa hina sami'at sai da lokacin da rannan na ta ji fi'il awa'il aikin magabata ya ga to shi ma bari ya koyi da su to amfanin hirar su kenan ishtaƙa sai ta yi bege wasaha ba hatta na fusu rigan jato ya abokance ta ga har yana so ma ƙarfin nasu ya kai shi da sahabban annabi ma zai rige rige sallallahu alaihi wasallam cikin aiki ba komai wannan ba cikin matsayin su ba wanda ya sai hau matsayin su amma in ɗan soyayya ne mutum ya ce wallahi ni so nake ma yana fi su ma an tabbace wa radiyallahu anhu kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce nagode Allah ina so kuma wallahi ko da na zo a zamanin sa annabi san ba zan ƙara wani abu a kai ba ma'ana eh ma'ana ya yi yana cikin shi ma yanzu yana riganganto da sahabbai kenan wajen soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah kwarai da gaske Allahu akbar istaqad wa sahaba hatta nafusu wa sahiba hatta nafusu riganga to ya abokance ta hajjat sai ke kokari fi talabi zalika cikin neman wannan qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna ma su rigangan to su rigarga a cikin haka cikin aikin alheri duk ɗan rigarga su ana son girɗa amma girɗa amma ba a son hasada kwaɗayi wane ya yi aikin alheri wane ya yi aikin alheri wane mutumin kirki ne na aikin neman Allah da sai na yi haka ko Allah ya bani nima abin da zan yi a wannan kwaɗayin saboda akwai inda Allah yake kan ku dinga kwaɗayin abin da na ba wani kowa ya je ya nemi nasa sai manzala a shari'a ta ce a'a in dai na alheri ne ana son ai kwaɗayin sa wannan dan shi mutum ya aikata a to shi mumin yana gibda yana yin wannan kwaɗayi amma bai hasada saboda ya kai ba ai saboda ɗan yankan kai ai saboda kaza kaza ya halaka ya lalata shi wannan shi mumini bai wannan wannan kuma mutum ya shiga wata hanya daban ba sai mumini ba shi mumini yana yin kinta amma mumini bai hasada irin irin wancan ko ga ta Allah ya ce ai rige rige kowa ya karfin sa Allahumma ya ubangiji arzuqna ka azurta mu himmatan aniya himma aliyata madaukakiya tuballiguna da za ka isar da mu biha da ita ila kalamin mahmudin zuwa yawwa kulli ne nan ba yawwa wannan to nan ila kulli amrin nan yake ila kalamin mahmudin ma zai iya zuwa dukkan wani lamari abin yabo mai kyau ila kulli amrin mahmudin to ruwayar wannan nan ku ila kalamin mahamudu amma kullu amrin mahamudu zuwa dukkan lamari abin yabo waliyatan da niyya sadiqatan ne ta gaskiya tuhujizuna da za ta tare mu kare mu biha da ita an kullu ma yujibul laduda ga duk abin da zai jawo rikici tsakaninmu da kai rana ta ce ga mai ka tsare mu daga ita wannan himma sai ta hana duk wa'annan waka wakila in shi ita annaka tazfar fa kun fi hubbika sadiq an sake azmika shamir wa bil jami'al ala'is sirrul mawali ma yazhar illa alaman huwa ashir wakila aka ce in shi ita annaka tazfar in kana so ka rambanta fakun fi hubbika sadi to zama mai gaskiya cikin soyayyarka an saki azmika da makangamar ƙoƙarinka shammir zage dantse Shara wannan saki shara wani kafa ko? Shara bakon je ne, da wakan jama ko. In mutum aiki lalle aiki ai haka. To ya lalle aikin aikin sai da aka ja wando. To wai ga makanjamar ƙoƙarinka, Shamir Sagedantse, ko ko sai haka, ya za ka kan aiwa ne ya sake dantse, ma'ana aikin aiki ne. An sake azumi ka ga makanjamar ƙoƙarinka, Shamir, to Sagedantse. wanda ka jefar da jami'al ala'ik duk wata alaƙa da za ta tare ta ga lamarin Allah, to jefar da ita duk wata alaƙa. Wata ba za ta jehu ba, alaƙar iyali, alaƙar wa wannan ba ta jehu ba, amma a biya ta, to kuma mutum ya shiga lamarin Allah. Amma kata zaman to ta tare, eh, wai ana cewa da ya ‘ya'ya, ana cewa majibanatu mabukalatu wajen raguntaka ne wajen rowa ne da in mutum ba su da yaya shi ne kan gaba wajen yaki shi ne sadauki shi ne kan gaba wajen na da Allah ayar da ya so a ce kashe ta su yara a ce tausayi ya zo baya baya bare wannan zamani da ba a kula da darajar yan sanda ko darajar masu aiki ba mutum yana tsoron da ya halaka iyalinsa za su tozarta amma da ya san da ko ya halaka kuma za su kula da iyalinsa ba wannan ba ba wani abu sai so mace da baya saboda ake an kashe mutum an kashe banza iyalinka a zuwa ce su daga gidan da yake kaza kaza Allah ga shi ne mai kyauta mai kyauta ne ya zai kuma iyali sai wanda na Allah ba da shi da wanda jami'a to wannan shine ala'iku alaƙa mai karewa alaƙa mai karewa amma wani ba ta kare shi kai ƙara ma sirrul mawali ma ya zahar sirrin shugabanni baya bayyana illa alaman huwa a ce ga masoyinsu waɗansu zai sun ma'ana sirrin bayan Allah ko in mai gidan ne ma ai ba zai sakan wa yaransa ayyuka ba sai ya san lalle da gaske yake mun sai yake koyarsa wani sai ya gwada ma gwada gwada gwada gwada da eh wannan dai daga sai ba haka bayan Allah ma sai sun ga lalle daga sai yake daga sai shi kenan sai a sai a buɗa masa sai a buɗa masa sirrul sirrul mawadi to wannan gaskiya duk ta abu da haka ko sun sa shi kuka yanzu nyamurai suke da irin wayannan abubuwa da za a gani sai a sai yaro ya yi ta bin sa a shago ya sha wahala ya yunwa ya kaza a su koya maka kasuwanci kuma sannan sai a yanta shi da haka to haka ga wuri suke an koya ba daukan jama'a da garin jama'a sai ya zama ba shi da kasai ka abu ke karinta har ya iya ɗauka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya iya bibita abu ya so shi kenan wannan za a tura shi gaba fa hazihi wa'annan ayyuhal muhibbi ya kai masoyi fa'idatu wujudin ita ce amfanin samuwar waliyai wa zuhurihim da bayyana su wa sama'i akbarihim da jin labaran su ala wajihil ijaz na dan takaice ma a takaice na kawo والاستشار da takaitawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi ɗabi'un su da yawa halayen su da amma dai wannan bina dan kawo a takaice wajul jumlati in gama magana dai fa ni'amullahi alaina ni'imomin Allah akan mu la tuhsa ba a kididdige ta masu yawa ne wa ma gaba anna abin da ya buya daga gare mu aksaru ya fi yawa falahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah hatta yarda har Allah ya yarda fa inna mu law tatabba'ana da min tabibiyar malil qaumi abinda waliyan nan suke da shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da su min al aqwali na daga maganganun su wa ma munihu da abinda aka ba su biyi da shi min mahasinil kilabi daga kyawawan ɗabi'u lakana la yasfa'una al da lokaci ba zai ishe mu ba ma mu gama maganganun su lizaiki zamani saboda kuncin zamani fal naqbidul inana to mu ja akala an ta tabbuyi a ce mi tabun maganganun nashi bi a kawali da maganganun su man yagtar dabun maganganun man yagtar kuna wa'anda suke kamfata min baharul mawahib da daga tekun baiwan Allah su daga tekun baiwan Allah suke kamfata wal imtinani da baiwa Allah ne wa yattadifuna suna tsinka a zaharan ladaiki furannin tausatan baiwan Allah baiwa da shehu jani rabiyallah shehu rabiyallah yana cewa karama shehu tijani ta ya har fahimta ta ma karama ce har fahimta ta ma ita kanta karama ce to azhara tausatan baiwan Allah da fahimta su ma shi ma baiwa ce wal ma'arifi da sannan Allah daga nan suke kamfata kuma min ma'adinil judi daga baramun baiwar Allah can ramun ma'adanin baramun can ramun da ake ebo dinaran ko da ake ebo kaza wal ihsan su suna iba daga baramun kyautan Allah wal ihsan da kyautayensa dai wa kaifa la ta kaka haka ba za ta yi yiwu ba humul qaum sune mutanen da allazina ittafahumul haqq Allah ya zabe su bi khidmati dan hidima hadaransa waja'alahum Allah ya sanya su ahalan masu cancanta ne limuna jatihi da ganawa da su wa hadarati da hadaransa wa ashhadahum Allah ya tsinkayar da su ya ganar da su anwara jamalihi hasken kyawunsa wa ihsanihi da kyautayensa wa ajlasahum Allah ya zaunar da su ala bisati kamali a bisa shimfiɗar cikarsa wa imtinanihi da baiwansa humul qaum su ne mutane allazina sharibu inda suka sha abin shan halaran Allah min mahabbati suka sha soyayyan Allah fa qabu sabida dadin ta har suka rasa kansu wata hayyarar qulubun zukatansu ta dumauce fi azamati a girman Allah fa gabu har suka zama sun faku fanalu min maulahu suka samu daga ubangijin su ma dalabu duk abin da suka nema wa sa'adahumul waqt lokaci kuma ya taimake su fi ma ragibu cikin abin da suka yi kwadayi saboda yanzu tunda Allah yana yi da su Allah ya shirya da su ko su sun shirya da Allah to yanzu komai ma ya zama yana bin su har lokaci ma ya zama yana bin su. Fahimu sadatu su ne shugabanni, wal umara'u su ne sarakuna, wasalaɗi su ne manyan sarakuna, fi zayyil fukara a cikin shigar talakawa. Ma'ana za su dai, ila wani ko gidan kansa ma ba shi da shi, wani ko abu ba shi da shi, amma kuma shi ne yake albarkacinsa Allah yake taimakon halittar ma duk gaba shida duk gaba shida shi da da addu'ansa da komansa ma Allah yake kula da bayansa duk duk gaba shida alaikum salam barka da zuwa adalla sannin ku da zuwa sannin da zuwa sannin da zuwa albuɗe da duwan sannin ku da zuwa sannin ku da zuwa sannin ku da zuwa ina su an su nufi yanzu ina yi a karbo abin sha sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa a hankali a hankali za a karbo abin sha sannan ku bari za a karbo abin sha sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa a hankali alhamdulillah na hankali Mm. To, su ne wa'annan, allazi na wa'annan da salahu suka gyara, suka cancanta, an ya kunu su zamanto ƙadatan jagorori, duka liƙa ga halittansa. Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya su khalifofi. ya da Allah ta inni ja'ilun fil ardi khalifa ni yanzu sanya khalifa na akan ƙasa khalifa mamayi mu a Hausa mu ce mamayi idan mai gida ya tafi ya rasu ko mai wani aiki ya rasu a ce an zo da khalifansa mamayinsa imma dai a ɗansa ko imma dai a wani wajen aikin khalifa yanzu duk abin da wancan zai yi zai yi wannan khalifa kenan khalafu suka ce mai harka amma mai ɗauri shi kuma khalifan banza wanda bai yi aikin ko yanzu dai mamaye annabi zai iya tafiya zuwa wajen Allah a ce an samu kalifansa yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wajen Allah an samu sayyidina Abubakar an samu kulafa'ur rashidin wa'annan wali zai iya tafiya wajen Allah a ce an samu kalifansa kowaye zai iya iya a ce an samu kan mai aiki zai iya barin aikin ko a ce an kore ko a ce an ba shi wani aiki a ce yanzu rabbul izzati ina yake tabaraka wa ta'ala yanzu rabbul izzati ina yake amma kuma ya ce zai sanya halifansa a kan ƙasa. Yanzu duk abin da muke so wajen rabul izzati duk abin da muke son yi da shi ga mamayinsa ya mana wannan da yin Allah yanzu na Allah ya mana wannan. Dukkanin karatu ya tabbata Adamu din nan shi ne wannan ilmi ja'ilin fil'ar da khalifa din nan. saboda ba babban abun mamaki ba wanda muke kawo goshinmu a asini masjada in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala yanzu har mu sa goshi a ƙasa ɗin ma yanzu a yawa kalifan nan usjudu li adam yanzu a yawa adamu sujada haka Allah ya hori mala'iku duk da mu addinin mu ba za a sa goshi a yawa ɗan adam jada ba manzo Allah ce da zan horu wani sai ka ji mai hora da zan horu wani da mace zan ce ta yi wujin jada amma ba ba zancen su jada amma akwai girmamawa ta ƙarshe amma dai wannan sujada ta aba amma ikon Allah ba su jada ga ɗan adam mu a addinin mu saboda kan mu halaka a wani muna ƙashi na muna kai nan wanda manzo Allah ya dubu ɗakin nan sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ka'aba wallahi kina da girma wajen Allah amma wallahi kwaya jinin mumini ta fi da wannan hadisin zamanin corona din nan da wannan hadisin Saudiya ta kafa hujja ta rufe ka'aba ta ce ai manzo Allah ya ce mumini ya fi ta to da mumine su zamanto akan kokawa a jikinta akan cuta ta mun mutu gwara a kulle ta kuma duk malamai suka yi shiru wannan babban hujja ce to yanzu ashe ba su ce aka ta jawo ba sabida kan mu halaka kan mu halaka dan adam shine kalifan Allah yanda Allah ya ga dama ya sa kuma har aka dinga duk mala'iku suka zama su mai da shi ka'aba din nan amma mu saboda tsoron halaka Allah ya ce shari'a ba ta yarda shari'ar mu mu ba ta yarda me ba amma kuma dan mu san abun ba wai zancen yin abu ne wani magani ne akwai abin da sukari abu ne halal da kaza amma saboda cutar suga ya likita ce ka a ƙara sha himiya kuma ba za a sha ba Allah ya ji dan shehu malam murtala na tsau ce bashir kadimin sa bashir isa ba ni in saɓi likita ni saɓo ba ni in yi saɓan likita sai ya su ba ni likita ya mai da ni talatal sai cin ganye to Allah ni ma ina ɗan san ba ɗan abu kaza in ɗan na san dai saɓo ne na likita ne ba saɓan Allah to amma ga abin da bai kai ɗan adam nan ba mu ne masu jada ɗaki to yanzu Allah tabara Iblis da ya ƙi sai aka yi baran-baran da shi sai aka yi baran-baran da shi duka akan illa iblis a ba ko duk karatu iblis to muhim yanzu dan Allah tabaraka wata'ala ya ajiye mana halifansa dan wannan ne bambancin karatunmu da karatun ɗan uwanmu wannan ba san irin wannan karatu ba sai girmama mutum kafirci shiga a durkusa a gaishe shi ba ma da sun zo sun ga yadda mala'iku suke wa Adamu sai da ba san ba durkusa a gaishe shi kamun kaza kaza kaza an yi wa Allah Allah ne ya ga dama wannan dan adam kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala yanzu Adamu kalifa kalimacin nan da tsaya Adamu kadai ba Allah ya ce mana ya ga a ƙura ya Dawudu inna ja'alna khalifatan al'arzi yanzu dawud annabi dawud ma khalifa ne yanzu dukkanmu mu yan adam ma wa ja'ala kun kulafa a larab duk Allah ya sanya mu khalifofin ƙasa imma mutum khalifa ne a cikin gidansa duk iyalinsa shi man yana cewa saboda haka ma za ka ga mutum wai saboda tsabar khalifanci na yana aiki shi ma yana da benansa sama yana da gadansa shi ma al'arzinsa yana da yana da yan aikansa ma a je wajen hajjiya a ce kalifancin ne wai yake kalifancin ne yake ta aiki wa'annan duk kalifancin nan shi ya ya kawo shi dan adam don ya zamanto mun karba da abu ya yi amma ba Allah shi ne gaskiya shi ne kaza kaza wannan dai haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su to to lake wajen alamu na gati a shiga alamu ma'alikar kuloba ma zufa gabu sana lumin abu ma ɗalaba wasu adamu ba wasu so su ne wa'yan allazina sallahu an ya kunu ƙadatan likali don zamanto jagorori da halittan Allah sabida kalifofi ne to yanzu Adam shi ne kalifan Allah ɗin nan daga Adamu sai kalifanci ya rabu biyu wa'yansu daga cikin zuriya Adamu akwai masu ƙarfin sarari su kuma kalifan Allah ne na sarari sarakuna kalifofin Allah ne na sarari yanzu ƙadiru wannan wanda ya kashe ɗan uwansa habiru yanzu yana da ƙarfin sarari ga shi kama karya da waye da kuma daga Allah duk dai asalin sa'ad yanzu shi kalifa ne na zahiri habilu shi ko wali ne la in ba sa'alta ilayya da kali ta kasulani ma la ba su din ilayya da kali wallahi in ka sa hannu ka ga wallahi ni ko ka kula kama ba zan yi ba ina jin tsoron Allah ne ta wannan lamari na wale to shi kuma kalifan Allah ne na baɗi to haka sai kalifanci ya rabu biyu akwai na zahiri na sarauta shi ma dai kalifancin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsarewa da sarki ma'ana shugaba abinda zai tsarewa da Qur'ani Qur'ani wa'azi yake ba kowa ya damu da wa'azinsa ba amma shugaba koran shi ma yanzu ya karya mutum ko ba sai mu sai mutane su ji tsoro sai mutane su ji tsoro kaza wata wata hadisin a ce sarki inuwa Allah ne akan ƙasa ma'ana kalifan Allah ne a shugaba ma'ana kalifan Allah ne a kan ƙasa yana ila da wannan to wa'annan kalifanci wata rana ya haɗu ya zama walin sarkin wata rana ya rabu haka abin zai ta tafiya haka abin zai tafiya har salama to waliyan nan a zahiri kam suna ƙarƙashin wannan shugaba su ba kowa bane ba su cika ma bayan Allah za ka galibi ba su cika ma takawa shugabanni ma sa baki ma a cikin lamarin su ba addu'a ce tasu amma ba saukar ƙur'an da za su dafe wa shugaban nan ga addu'a ba ba saukar saboda ce gyaruwar shugaba shine gyaruwar ƙasa lalacewarsa shine lalacewar lalacewar ƙasa duk ƙur'ani da sauka duk addu'a akan abu kamar su suke juya su suke juya abun suna cikin abun su amma ba kowa bane ma ba a kula da su ba a kaza da su ne sarakunan su ne shugabannin ma'ana a cikin kayan talakawa duk gaba ke daya kun gaba ke gaba adalla wanda ya da alheri kun gode ya hanya ya ji gida da lafiya Allah ya tsara lafiya Allah ya tsara lafiya dan nun da zuwa kun gode kun gode kun gode adalla alhamdulillah mumtasilina masu tsayawa da bi ƙa'imina masu tsayawa da hidimati cikin hidimar Allah suna bin duk abin da ya hore su sun tsaya wa hidimarsa duk aikin da suke suna ganin ɗan adam suke bayan Allah suke wa aiki shehu rabdallah ya ce wanda ya wannan addini da duk annaba suka taru a kansa so ya ce abu biyu ne girmama Allah da tausayin bayin Allah dan mutum ya yi ta ibada yana ta bautawa Allah yana sai amma yana baya shi da tausayin adam ya taƙaita dan mutum ya yana ta tausayin adam yana ta tausayin kuma ba ruwansa da lamarin Allah shi ma nan biya abu to in mutum ya haɗa wanda su bayan Allah ɗin suna ganin taimakon jama'a aikin jama'a Allah ya aiko su alawa a bisa dacewa da hukumi hukuncin Allah wa mashi'atihi da nufin Allah, da nufin Allah. Fala tasful hayatu rayuwa ba ta daɗi, ba ta daɗi, illa bikin sai da su. Wala ta ɗuma innul qulubu zukata ba ta nutsuwa, illa bi zikirin sai da ambatansu. Wa hina hajatul qarihatu lokacin da ɗabi'a ta tunanina ya motsa fahad bi hubbihim ya shai da makuma da cikin da ba da zai sabbin da ya Allah ya Allah ya karbi da gaggawa da sauri haka mun zaci kwana ne albarka Allah zai kawo lokacin da ya haka insha Allah Allah zai kawo lokacin da ya haka insha Allah يا خلاص اللهم صل على آمين الحمد لله الله يسعدك mun gode mun gode a gaida yan uwa duka muna ziyara muna alhamdulillah Allah ya saka da alheri mun gode mun gode ina amsawa dattijo to Allah a ce muna gaida baba alhamdulillah mutum ya bugu kuma je kuka suna yawwa Allah shi gaskiya ne Allah shi gaskiya ne Allah da Allah ya mana ziyara Allah ya saka da alheri madalla sannan kuma madalla mun gode Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye, Allah ya kai ku lafiya. Farka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kai ku lafiya. Alhamdulillah. Mun da dan baya Allah zina sune wannan da salahu suka ingantu an ya kunu su zaman to kadatan jagorori bi kalikati ga bayin Allah. Mumtasilina masu bi ƙa'imina masu tsayawa bi hidimati da hidimar Allah. ala wata hukumi a bisa dacewa da hukuncinsa wa mashi'atihi da nufinsa. Halata sul hayata rayuwa ba ta daɗi illa bihin sai da su. Wala ta ɗuma irin ƙulubu zukata ba ta nutsuwa illa bi zikirin sai da ambatan su. Wa hina hajatul qarihatu yayin da ɗabi'a ta motsa sahat bi hubbihim sai ta kururuwa da soyuwan da kansu. Wa nadat sai kira fi hayyihin a gidaddajinsu. ala jihatil ibtikhari a bisa jiha alfahari da qurbihin da su da cewa muna kusa da su abin alfahari ne a ƙalar sai ta ce fa wallahi ma ɗaba zamanu illa bihim falaula humu ma kunta arda bi aishati famal aishi illa bainahum tahta zillihim wa hum rahati unsi wa suli wa bugyati لقد سكنوا قلبي ومالي غيرهم عليهم من الرحمن أزكى تهيتي فوالله ما رنكي دا الله ما قاب الزمان زمني جيدا إذا إلا بجن قيدا to bidunihim in ba su zamani bai yi daɗi ba da wani su eh su waliyai nan kuma bai yi daɗi ba sai da su ma'ana kaga ma'ana ɗaya ce falau lahumu ba dan su ba ma kuntu arda bi aisha da ban yarda da rayuwa ba rayuwar dabbobi za a kama ba tunanin bikirin Allah ba ta ba kamal aishu rayuwa ba ta zamanto ba illa bainahum sai ana tsake tsakanin su ta hata zillin karkashin inuwar su wahum rahati su ne hutuna kunci ɗaya cewa ta wasu uli abin burina wa bugu ce abin nema na. Na ƙasar kanu ƙalbi sun zauna wa zuciyata wa maliya gairuhum. Na ƙasar kanu ƙalbi sun zauna wa zuciyata wa maliya gairuhum ba ni da waninsu. Alaihim minar rahamani aska ta hiyati. Mafi tsarkin gaisuwa Allah ta tabbata a gare su. Ta tabbata a gare su. Faltahamat ayyuhal ashiq ya kai masoyin bayan Allah ka gode wa Allah altahamad ka gode wa Allah ayyuhal ashiq ya kai masoyin su li jamalihin da kan yansu wal muhibbu masoyi ni dariqihin ga hanyar su wa kamalihin da cikar su wa qarra aynan ka sanyaya idan dinanka bihin da su wata Allah karata ya bi a ziyalihin da gezarsu, wala taltafir kakka waiwaya, ila shay'in zuwa wani abu ya duka da zai to tare ka an janabihin da kasanninsu. Da kasanninsu. Wal tazkabir ka yi farin ciki bima arsumuhu laka ga abin nan da nake rubuta shi gare ka fi hazal makatubil karim a cikin wannan abin da nake rubuta mai girma min shama'il na daga ɗabi'o sufofi da ɗabi'o'i wata sa'isi da keɓance-keɓance haza shekil aziri to da yana ya haɗa gaba ɗaya da magana wale yake kuma yanzu zai keɓance inda ya sa gaba yanzu kuma zai magana da shehu kiyan wanda ta a kansa to keɓance keɓancen haza shekil azimu wannan shehi mai girma allazi wannan da lam yasmahi zamanu zamani da yi kyauta ba bi mislihi da irinsa illa fi qadimu zamani sai a cikin zamanuka da suka shige a juwali irinsa kuma a ce a irin wannan zamani namu to wannan baiwa ce daga Allah walillahi darul qa'il ko bugar nonon mai faduwa hantsa ta zama tana da zubar nono ko ko mutum ya zubar da hikima ƙugar mai faɗar wannan da Allah ta ce haisu ya ƙulu ta inda yake cewa mahasinu ahalin lahi la shakka jammatan wa ma ƙasa ba ta santi illa likijani fabawa a hulkir dausa wal kulda rabbuhu wajen nata adinin baina hurin wa wulidani وجنة مأواه ودار قراره ومقعد صدق في رياض وريحان محاسن أهل الله شاوى وان أبي أمباين الله لا شك باكو كنت جمة تنا ديوة duk bayan Allah sai ka ji ɗabi'u masu kyau da alheransu da maganganu masu kyau wa ma ƙasa ba ta sabiki ba wanda ya ci karar rigaye illa li tijjani sai ga tijjani mu yanzu a ce kofi ba wanda ya ci kofin olympic sai ga shehu tijjani wai su da in za a yi gudu wannan gudu abu ne da an gaje shi dan annabi sallallahu alaihi wasallama in yara suka taru a wajensa yakan zauna a nan ya ce su koma jikin bango ya nuna musu ya su gobo ya ce su yo gudu a ta wanda zai riga zuwa wajensa an ce da yawa ma wani zo in suka zo gaba ɗaya za su haɗa a kansa sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga gida ya ga yaran mutan madina yara sai a kofar gida kai lafiya suka ce a'a yanda kake wa Hassan da Hussein za ka yi mana mu ma daukan mu za ka annabi ya ce dukan ku ya ce eh sallallahu alaihi wasallam magana ta yi girma Allah ya sa an kama kwakwa wannan kwakwa babba da ake fasa a fara ne zuwa Allah ya sa an kama kwakwa sai ya shiga gida ya ebo kwakwan nan ya zo diyar in na raba muku wannan za ku yaje mu akan cewa sai na ɗauke ku duka suka ce yi sai annabi ya rarraba musu sai ce oi an ce Yusuf an saye shi da kuɗi kada ai ni gwara ma Yusuf ni kwakwa ce kwakwa ce yau da tsere da ni in na ce sai na ɗauke wa'annan yaran su gaba ki ɗaya sallah to da mutanen da idan za a yi gudun ko za a yi kara za a je wajen da shi ne ƙarshen inda gudu yake kara za a je a kafa to sai a ce duk wanda ya riga ya zama ya ɗauko shi to wannan to kasa ba ta sabbi kenan karan karan tsere karan ƙashe to duk wanda ya zama shi na ɗaya sai ya sai ya tafe shi daga nan aka sa wa duk kofin ko kofi ne ko biyan aka sa amma dai a ce ma karan kasa ba ta sabbi to wa ma ƙasa ba ta sabki illa da ba wanda ya ci karan wannan rigaya din daga shehu tijari na ɗabi'u din nan nasu fa bawwa abul firdausa Allah ya zaunar da shi aljannar firdausa ko Allah ya zaunar da shi aljannar firdausa wal kulda da dawwama rabbuhu ubangijinsa wajen na ta'adin da aljanna adinu bai na hurin tsakanin matsayin hurin in wa wulidani da masu aiki yara masu aiki wajen naka ma'awahu da aljannan makomarsa wa dara kararihi da gidan matabbacinsa wa mas'ada sirkin da mazaunin gaskiya fi riyadin cikin dausayi wa raihani da furanni wa qala gairu wani mai waka yake fi hazal ma'ana irin wannan ma'ana rahimahullahu Allah ji kansa alaitu wa hawa ana al-mabrur fi qasami ma sama haddihi fil a'sad wa azmani na'am wa hakiki yaqinan gaira muttahami ma walada mithlahu fi dahri miswan alaitu na yi rantsuwa wa hawa anal mabru ni ko na kubuta daga rantsuwan nan ban yi ta akan banza ba fi kasami a cikin rantsuwa ta ma sama haddihi fil a'sar wal azmani cikin zamanin nika da cikin zamanin nika ne da suka shige zamani ba ta yi kyauta da irinsa ba in ba zamanin annabawa da sahabbansu ba haka ake fasa da nan wajen wanda misali ce wato har da na annab dama sananne ne wannan sananne ne akwai abin ana dara hutar da uwa ake yi ake cewa gaban da zantan annaba ban da zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am haka abin yake wa haƙiƙa tabbatar yaqinan yaqini tabbatarwa gaira mutahamin ba za a tuhuce ka ba ma waladan mislahu ba ta haifi irinsa ba fi dara a cikin zamani miswanu mata banda waɗanda suka haifi annabawa banda wanda suka haifi ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon waliyyi wa inna mimma akramahu Allah bi hadhihi al-karama wa inna yana daga mimma akramahu Allah wanda Allah ya girmama shi bi hadhihi al-karamati da wannan girmama girmame wa ahallahu ya zaunar da shi bi makanatiha abda bijiranta wa aqamahu ya tabbat zaunar da shi dai wa anzalahu ya saukar da shi min ha a fagen girma a alamar tabatin mafi ɗaukakan matsayi wa marƙabatin da mahanga wa aulahu ya bashi min ha da gare ta a azama ayati mafi girman mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta zama karama a wajensa wa man qabati da darajoji wa haza ya rambanta da kimar ba'iha a gidaddajinta dai alqasid mai dausayi akbara hazbi mafi girman rabo wa aufara nasibin da mafi yawan rabo mai yawa wanda a cikin lamarin walita na a cikin darajojin nan nasu a cikin abu wanda Allah ya ba wannan mafi girman rabo da girman yawan rabo dai shekana shehinmu wa sayyidana shugabanmu wa sanadana majinginanmu dan an dangana mu an dangana mu kansu za ta na ka da rika wajen wane shi kuma wajen wane shi kuma wajen wane sai a je kan shehu da rabiya mun gode Allah yanzu dukkan ƴan uwanmu waliyai in za su faɗi sanadodinsu yana da yawa ƙwarai da gaske kafin su je kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu masu ɗariƙar tijaniya mun gode Allah wannan falala Allah ce kalla ne mu faɗi mutum bakwai ba mu je kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanzu mutum ya faɗi wanda ya ba shi ɗariƙar yanzu ni masalan ce shau malam isa ƙofar mata shi kuma ya karɓa wajen shehu usman kalar shehu mai hula shi kuma wajen shehu salga na ya yi tajibi hannun shehu ibrahim radiyallahu anhu to yanzu mu sa shehu ibrahim na uku shi kuma mu ce wajen shehu ahmad da suka yi ruja ya yi tajibi wajen suka yi ruja shi kuma shehu ahmad abdalawi shi kuma shehu ahmad abdalawi shi kuma sai dai ali tamatini shi kuma shehu tijani radiyallahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kuma na takwas farko na takwas to haka Allah ne mutum ya faɗi mutum mazaje goma a cikin tsakalar ta riga da ya je kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da ladabi ma kenan amma shi Abdullahi radiyallahu anhu yake cewa sahibul farisa din nan yana da izini daga shehu dan radiyallahu anhu shehu ne sun shiga cikin sa mutum ba a hannun shehu Ibrahim radiyallahu anhu amma tsakalar ta kai zai iya daga kansa ya ce sahibi zai tutu shi kuma sahibi zai tutu ta hanyar da ba kuwa tsakaninsa da shehu tijjani rabiyar wannan ladabi shi kuma daga shehu tijjani shehu tijjani ba kuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya je uku ko uku kaza bare da gaske to wannan falala ce ta Allah duk da baki bayan cewa mutum Allah bai sa ya karɓa daga tijaniya ba sai ya yi hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai sani ba amma dai ga yan wa annabi ko suna shiga wajen sa amma ba za uwan su ɗaya uban su ɗaya wani wani uban su ɗaya kaza kaza amma ba sani ba to bari hadaran tana so a sani shi kenan sai sai a sani to wannan kenan to shi ne shi tsaninmu ila rabbina zuwa ubangijinmu a shekal wasila Allah tabaraka wa ta'ala shi ke mu da ne Allah abu kusa da kowa da mu amma wannan kuma wani abu ne amma Allah ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tabu ilayhi sai da Allah ya mu tsoro ma sannan mu riki tsani rikon tsani wajen Allah ba shi ne mun yi wa Allah kisha ba abu ne shi ya hore mu ma tun da ya hore mu shi kenan ya gaga baki Allah ce mu rike tsani a wajen tabaraka wa ta'ala kuma shi dan adam ai hankali ne da shi duk wanda ya rika ya ce na rike ka tsani wajen Allah ya san ya isa tsani haka dai dan adam ko ba zai je ya jawo wanda kila ya fi shi ma aiki ko ko ya je ya jawo kafiri ya ce ma tsani wajen Allah ba zai yi ba ba dan adam ba ba hukaci bane yana da hankali ba zai rike tsani wajen Allah wanda bai san tsanin ba ne to tsaninmu ila rabbina zuwa ubangijinmu a shekal wasila shehi tsadajje da Allah wal qudwata jagora alkamila cikakke a tsauda dutse a shamika babba al'arifa masani arrasika wanda ya kafu a cikin sani jabala sunnati dutsen addini jabala dutsen sunnan manzon Allah wa dini da addini wa alamal muttaqina alaman masu tsoron Allah wal muhtadina da shiryayyo al allamata mai yawan sani addarrakata mai yawan riska al musharika mai gogayya da mazaje a cikin kowane fage al fahamata mai yawan fahimta al jami'a wanda ya tattare baina shari'a tsakanin shari'a wal haqiqatu da haqiqa da baɗinin shari'a cikinta. Alfa'ida mai kwaran yadda annuri haske walbarakati da albarka alasa irin kalikata a bisa shauran halitta ɗan aiki ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Alwazi al'ayati mabayyanin mu'ujizozi da karamomi, wal asirari da asirarai. wa ma'adinal judi baramun baiwa shine ma'adinin baiwa din wal ibtikari da alfarceceniya a irin yawace yawacen shehu rabu shehu jana radiyallahu anhu wai wata rana yana yawo tsakar ya fito daga wani gari ya shiga wani cikin dare ruwa ya ba shi kashi ga irin sanyi na maroko ga irin sanyi na maroko a cikin daji din nan ya haɗu da rumfar dan farauta ne a wajen yake rumfarsa kunya shehu jama biya ta kaya yake shiga rumfar yana tsaye a gefensa irin tamfol din su har mutumin ya kula akai mutum ne wannan a tsaye gogo ce mutum ne ba shi goma na shehu jani ya shiga kafin shehu jani ya magana ta ya haɗa wuta ya haɗa wuta shehu jani ya ji ɗin sannan ya ɗora shayi a kaya ya dan fito da cukwi da irin yan abincinsu na sahara ya ba shaudan shaudan ya ce ni daga ina ma da sanin shaudan ya gaya mata daga hanya na gashi ko ba ko ba ba ko mai kwanta Allah da gobe Allah da kuma ce ce ya shaudan ya kwanta gobe shi da rana ta kuma shaudan zai shige abinda Allah ya hore masa ya ba shaudan to shaudan ya tambayi sunansa da danginsa da ina yake ina ne wajen zaman sa nan ne ko ko shehu jani aka bai labarin sa duk gaba duk yayin shehu jani labarin sa shehu ya haddace sai da Allah ya sa ya koma a bakan goni tun ma ana a bakan goni sai shehu jani ya tura a je waje kaza a zo mar da mutumin aka zo ka zo Ahmad Tijani eh na san wani abu da ka mutumin da ka taba sauka cikin dare ka je yau ni mutanen da nake sauka nawa wasu yana tsaya a kira suka ce ba laifi je ka zo yana kira mu almajiran ka ne ka aka tashi wajen shehu jami wa biyalla shehu jami ya haɗa mara shanu da raƙuma da kuɗi da kaya da dabbobi abinda wannan shekara ma ba zai iya cinye su ba shehu jami ce to na gode ni ne wanda kai wa kaza kaza ka raya ni wannan dara to ni kuma gashi to duk shekara ka zo karɓi wannan duk shekara duk shekara sai ya je Shehu Jani ya bashi da Shehu Jani ya tashi in ya tashi ya koma fa sai ga mata yanzu baɗi in Allah ya sa ka zo fa za ka zan neme ka ma zan ga Shehu Jani ya gaya mar adireshin sa inda yake da ya zo fa Shehu Jani ya ce to nan fa ba garin shanu da raƙuwa bane ta amma Shehu Jani ya auna kuɗin wa'annan raƙuma da abu da yake bashi ya bashi haka ya ta bashi da shekarar rasuwa ta zo Shehu Zama Bello ya kirawo Musaidi Muhammad al-Habib da Muhammad al-Kabir. Ki gana da san mutumin nan zai zo ba iya same ni. Amma in ya zo ga abin da nake ba shi ci gaba da ba mutumin nan har sai ya rasu. Haka da su ma za su tashi su koma aini ma haka suka je ya same su aini har sai da mutumin nan ya rasu. Alheri wannan yana daga cikin abubuwan alheri mai ban mamaki. na daga cikin abubuwan alheri mai ban mamaki wal asra wa ma'adina to shau wannan ayan banda mutum ya zo ma'adinin kyauta din ramin kyauta din ina wanda za a wa ma'adinal judi wal iftikhari da abubuwa na alfaharce na alheri abinda Allah ya tara a gare shi wanda ko mutum ɗaya aka bawa ya ishe shi alfahari kuma a dinga faɗansa albahara zakiru teku mai cikakkiyar ruwa, mai cike da ruwa, a tsamu mai yawa, almu'utarifa wanda aka yi furuci bi kususiyatihi da keɓantacciyar darajarsa alkasu amu da waliyan da wanda ba san ma me walita ba amma sun yadda dai wani dai bawan Allah ne ba san ma me walita ba amma dai asharif al-atifa jinin annabi sallallahu alaihi wasallama kamamme zulqadirul munifi ma'abocin daraja madaukakiya abal abbas alkunyarsa kenan maulana ahmad bin alwaliya shahiri shine shugabanmu ahmad tijani dan wali wanda ya yi shuhura al'alimul kabir babansa ɗinnan malami babba a shaikil imam wanda shi ma shehi ne jagora alkuduwatul humamu shehi ne limami alkuduwatul jagora alhumamu ta dauki almudarris mai karantarwa annafa'i mai amfanin halitta annabawiyil ittiba'i mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyuka da baban Shehu Jani Abi Abdullahi wanda shi kuma alkunya baban Shehu Jani ana cewa baban Abdullahi sayyidi shine shugabana Muhammad shi Muhammad ake ce masa da fataha Muhammad a Laraba wannan sunan suna da yake yana da yawa har ma sukan yanyanka shi Muhammad Muhammad duk suna kamar yanzu aku abubakar da a ce abu habu ma a za a ce kaga an an datsa shi abu abu Muhammad bin al-Muqtad shi baban Shaujani Muhammad dan Muqtad at-Tijani abin dangana da kabila Tijanata na Ainu Madu radiyallahu anhu ma Allah ya gada su wa inni lamma manna Allahu alayya da Allah ya mun baiwa bi ma'arifatihi da sanin wannan shehi wal inhiyashi da tara kaina ila hizbihi zuwa jama'ansa wa zumratihi da jama'ansa dai wa ra'aitu na gani ni shi matihi daga ɗabi'unsa wa mahasini da kyawawan ɗabi'unsa wa shama'ilihi da sifofinsa na ɗabi'u wa fada'ilihi da girmama-girmamansa darajojinsa da Allah ya bashi ma azza wujuduhu wanda ya wuyaci a sami irinsa wa kalla wuruduhu gangarar irinsa ta karanta wa ujima mislu aka rasa irinsa a wannan zamani hadani wannan shi ya kora ni zalika wannan ma'a ma talabahu minni kuma aka dace suka nema daga wajena ba'adul ikiwani ba'arin yan uwa wal ahibba'i da masoya al'ayani shuwagabanni an ata arraba in bijira mana limata ya tsara ladayya da abin da Allah ya hore ni in tara wa'annan ɗabi'u na shehu shikani dan a dinga karanta su ko ayi koyi da su ko kaza abin da an ata arraba limata ya tsara ladayya da abin da ya sauƙaƙa gare ni wa saqahu Allah Allah ya koro shi ilayya zuwa gare ni mina ta'arifu in yi sanarwa bihi in sanar da waye shehu tijani wa bi dariqati in sanar da dariqarsa wa irfanihi da sanin allansa wa tahqiqihi da sanin allansa dai wa gairi zalika da wani wannan min ma'asiri daga kyawawan ɗabi'un da aka ake rawaito su daga wajensa wa ayatihi da mu'ujizozinsa da kalamominsa fa jama'atu shikenan sai na shiga tarawa fi haza talibi cikin wannan littafi talibi abin da na hada mastahabar su fi zalika abin da ya iya zuwa kaina a cikin wannan lokaci shi na hada shi na zuba a cikin littafin nan mimma huwa na daga duk abin da na zuba a littafin nan ba azu ma hunalika dan ba'arin abu dan bangare ne na abin da yake wajen shehu tijari is'afan nayi wannan ne dan taimako liman ɗalaba ga wanda ya nema wa itihafan dan baiwa li zawin ragabi gama abu wanda suke da buƙatar haka ga wanda suke da bukata wa i'anatan taimako li zawil itibar ga wanda suke so su izina su ma su dinga koyan wa'annan halaye na alheri wa ibanatan dan nuni li zawul istibsar ga masu so hankalci wani abu na bayin Allah izu ta'alluq domin ruko bi ahlillahi ga ma'abuta Allah walliyazu bi janabihin da fakewa ga sasannin su wal inhiyashi ilayhim da taro kai zuwa gare su ta'alluqun bi janabillahi alkarim ruko ne ga sasannin Allah bayin Allah ne kalifofin Allah ne bin su bin Allah ne ana bin na gaba bin Allah bin su bin Allah ne koyi da su koyi ne ga lamarin Allah wa wuqufun bi babil azim tsayawa ne a kofan Allah wa fi hadisi tabarani ya zo a cikin hadisin tabarani inna li rabbikum yana daga ubangijinku yana da fi ayyami da harikun a cikin kwanakin zamaninku na fahatun baiwa fata arrazu laha ku bijira ku je ku nema fala'allahu fa'allahu ila an tusiba kunna fatin wata baiwa ta sa koda guda ɗaya ta same ku fala ta shko ba ada abada ha abada za ku tsaya ta ba shi Allah baiwar sa ko ya taɓa gaga dan adam dan haka mutum bai koshi da alheri bai koshi da alheri bai bi san wanne ne ya yi imani dukkan abu ne a to ai dai daɗin baiwa ce ko baiwa dubu ya samu da ai na so ya samu dubu da ɗaya ina so ya samu dubu da ɗaya ya fauza ya babban rabon allazina na habu wa'anda suka zabura ilai ha'i zuwa wannan baiwa ta bayan Allah wata arrazu la suka bijira gare ta fastamaddu sai suka daɗu min tilkan nafahat daga wannan baiwa madadan suka samu daɗi mai yawa wa iza kana inda zikirihim mutanen da ambatan su kawai ma kamatil asar kamar yadda ya zo a hadisi al-mawquf duk da hadisin ya tsaya kan sahabi wal kabar al-ma'ruf wanda hadisi ne sananne labari ne sananne ta tanazzalu rahmatu an tan ana ambatan su ma kawai rahama tana sauka wata nimmu awatirun nasamati kanshin iskar asba ko kanshin iskar bakin teku tana tasowa ta Allah ana ambatan su to ina kuma aka zauna da su ina aka yi koyi da su kuma ina aka zama su duk da baki ɗaya kama baluka to me ya labarin me kasari ne na shirin mahasini idan ana ta yaɗa darajo kyawawansu wa mafakirihim da alheransu da Allah ya zaɓe su da su wacce idada in ana kirga manakirihim darajojinsu wa ma'asarihim da gurabansu yudlibu sami a hadisu ha yudribu sami a hadisu ha da yake raurawar da mai ji zancenta jin zancensu ya sa mutum nishadi ya sa mutum ya manta bakanci kai waya hustul ashwaqa wanda yake motso bege ila hadaratin zuwa halararsu hasisu ha wato sassarfanta wa mamuli addawawi ba a cika littattafai ba wadda fatir da littattafai da exercise na rubutu wala fahatil afwahu baki ba ta yi furuci ba wal mahabir da tawadodi ba da shama'il rasulullahi bayan fadar ɗabi'un manzon Allah wa siyarihi sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa wa shiyamihi da ɗabi'o'insa dai a ɗahiratu mai tsarki wa, wa asari da gurbinsa. To bayan tarihin manzon Allah, bayan darajojin manzon Allah, bayan halayensa, to baki da tawadodi da rubutu ba ta yi rubutu ba, bi abdalimin akbarihin da mafificin labarin wanda ya gaba ɗaya, sannan kuma a zo labarin shehu tijani. Wa makarimihin da kyakkyawan ɗabi'unsu, wa ma'asirihin da gurabansu. In domin hum ashabuhu waliyai su ne sahabban manzon Allah alal hakika wa'yancan su ne na farko amma wannan abokata ta waliyai har abada kuma wannan ba su ne wanda suke zaune da manzon Allah da'ima as-suhubatul ma'anawiyyah suhuba ta ma'ana ba suhuba ta zahiri wannan ta ganin ido ba abota ta ji an ce abota ta ji na manzon Allah hatta ta abota ta gani sahabi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kididdige su kamar da ba su wuce dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba amma yanzu sahabin da yake jin labarin manzon Allah yake kansa jin nan har ya sa ma kamar gashi yana ganin sa miliyoyi nawa sai to to maso to madalla to an ce ji gani ya kori ji a irin nasu na sahabbai a kuma mu a irin wannan matsayi na ji mamu ya fi wannan idan ya fi gamewa da abu da haka manzo Allah ya rarraba mana an ce ya yi kuka ya ce ina tuna masoyana a ba su labu ba masoyan sun ɗan uwana ɗan su labu ba ya wanka ita ko abokaina ne abokaina ne ɗan uwana suna nan za su zo ba su ganni ba amma saboda jin tarihi na suna so na suna so da za su ganni su ba da kuma ne su ganni ya rasulullah mu ba ta ku sahabbai na ne ku alhamdulillah kun gani kun ga wa'annan mu'ujizoji kun ga wa'annan abubuwa to ba ku imani bane kuke so kuma duk ba ku ga wa'annan abubuwa ba duk gaba gida amma sai kowa kaga an ba shi to su sahabbai din nan su waliyai din nan su sahabban manzo Allah ne na ma'ana mun gode Allah a cikin nan manzo Allah ashabuka ashabi sahabbanka sahabbaina su sahabbai na gani da girmama da daraja su ba ba mai kaman su kuma wannan kali ko kalifancin su kuma sahabbai wa mu'jizatu su waliyan su ne mu'jizozin manzon Allah albaqiyatu wanzajiya sarmadiyatu wanzajiya dai har yau mutum ya fi ƙarfin ya zauna da waliyai ba wai ya inkarin su ba ma a ce zai inkarin annabi su kansu ba zai iya inkarin su ba ma duk da in ka imma bai zauna da su ba imma ma bai san su bai taba ma amma bayan Allah ba daɗin zama da su da alheri mutum zai zauna da su ma yace zai inkarin su ma bare sun koya masa bin su da san su da kaza bare annabi sallallahu alaihi wasallama walillahi darul qa'idi ku fuga mai fada ga Allah take haisu ya kulu ta inda yake cewa ya sadati ya abdala sadati la uzayyinanna bi zikrikum awqati يا خير صحب محمد من بعده يا أفضل الأحياء والأموات يا سادتي يا وليي شواغبنينا يا أفضل السادات يا مفيكيشن شواغبني لأزينن والله سينا قوات سينا قواتا بذكركم da ambatanku auqati lokutan lokutana ya kaira sahabi muhammadi min ba'adi ya mafifitan sahabban annabi min ba'adi bayansa da bayan sahabbansa ya abdalal ahya'i ya mafifitar rayayyu wal amwati da matattu kun gode Allah Allah ne mutum ya shiga hanyar bayan Allah nan a ce bai zama yana farki da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a hankula ba gaggawa ba yanda ya so farki da shi kuma sai wata rana Allah ya kai ya kabata ya yi masa haji duk da kuma abin zahiri yana nan wa nahanu mu wa illan nakun min al-atba'i ko ba mu zamanto mabiya ba wala min al-ashiya'i ko mu zo muna daga cikin ma'abota bi ba duk lalle abin yayi wani yana sabanin nuskoki wala min al-ashiya'i ko cikin mabiya dai hakikatan a hakika ko mu kai darajar hakika dai mun zama irin wa'ancan ba wal atba'i da mabiya haula na fahatihim daura da baiwansu na homo muke kewayawa. Wani shai'in muna neman ɗan wani abu min barakatin daga barak daga albarkasu na romu ɗan wani abu na albarkasu muke nema. Kulma da na'in fatakal ajallu, illan yusuf hawa bilin fatallu, kulma da na abokina ɗauki abin da ya fi kusa da kai. In fatakal ajallu in babban ya tsere, ɗan ƙaramin ma ɗauki. fa illan yusuf hawa bilin ko dai mamako bai same ta faɗan liyayyafi ma ya isa ko ba ko ba mu zama wa'yancan manyan ba an kaɗan ma an mun samu ya yi su da kaɗan ɗinsu da mai yawan su duk ka karɓaɓɓe ne wajajiro makamanci ne liman radda da akbarahu ga wanda ya maimaita labaransu wasta ma tarahu ya ji gurabansu wa aksara hadisahu ya yawaita maganarsu wa ahabba qadimahum yaso da kaddansu wa hadisahum da sawansu an ya dukula dairahu ya shiga gidansu wa yanala birrahum ya samu alherinsu wa ya alumin hadi fa'idatin ya ɗaukaka da amfani ya fito daga gidan da amfani takunu manfa'atuha alayhi a'idatan wanda amfanin ta za ta komo masa wa fi ma'ana zalika irin wannan magana ma'ana wannan magana kila aka ce hadisu sam abil mahasin minhum fal hadisu lana najimun nufusi wa idza ma sukita min hadi ka'asin zala anka min al ala min al ana kullu buti hadisin nafsa zantar da ranka bil mahasin minhum da kyawawan waliyai fal hadisu lana hiransu gare mu nadimun nufusu shine abin shan ranmu wa iza ma su tsita min habi ta'ati inda aka shayar da kai hirarsu zala an ka min al'ana sai ka ji gajiya ta tafi daga gare ka kullu bu'usi duk kunci ma ka ji ya tafi sai mutum ya nishadin ibada ya nishadin san Allah ya nishadin da alana Allah Allah ya sanya mu liman ahabbahu wanda ya so su wata ba ɗariƙahun ya bi hanyarsu wa hizbahun da jama'arsu wa razaqana Allah ya azurta mu a talar zuza jin daɗi da kabarihin da labarinsu wa alam kai sani rahimakallahu Allah ya rahamshe ka anni la astawfi ni ban ce zan iya kididdige ma li sayyidina abin da shugaban mu yake da shi ba Ahmad Tijani radiyallahu anhu min al ma'asidi na daga guraben kyawawan ɗabi'o'i wal ayati da ayoyi da Allah ya bashi wal manaqib da darajoji wal karamat da karamomi abadal abidina har abada ban ce zan iya kididdige su ba wa daharar dahina da mutukar zamani li'anni domin ni kullama zakartu fadilatan duk in na tuna wata daraja da wani matsayi da Allah yake banci shau da shi wajattu fadilatan sai na tuno kuma wata ukura wata wa kullama tadabbartu ayatan duk in na tuna wani abin da zai sa izina ya sa tunani na abin da Allah ya bawa shehu da rabiyar ra'aitu akbara mu sai Allah ya tunatar da ni kuma wacce tafi wannan ila halum majara haƙi zuwa yau inna lafiyama bare ma wahawa radiyallahu anhu shi shehu da Allah ya kare da a gare shi bakin yana nan da ransa fi qaidil hayata a cikin rayuwa lokacin da nake wannan rubutu li hadha ahadi ga wannan lokaci da nake rubutu wani lokaci ne shaharin lahi sha'abana yanzu ina cikin watan sha'aban sanata shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama talata ashara goma sha uku wani ataini da ɗari biyu wa alfin hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku da sha uku yanzu da yau shekara ɗari biyu kenan da wajen sha tara ko shekara wajen yawa da wajen yawa da ashirin da tara an tafi fa kullama ya rudu alaika duk abin da nake gangarowa da shi duk abin da nake gaya ma zikiru duk abin nan da zan faɗa a cikin wannan littafi fi hazar taƙaida a cikin wannan littafi fa inna ma huwa ba'azu ma fata ba'arin abin da ya shige ne zamaninsa ya shige ma abin da muka riska ne kafin yau min ma salafa abin da ya shige kabla haza tarihi kafin wannan shekara da na faɗa wa kalafa man kalafa to abubuwan da suka biyo baya kuma wa ya san adadin su kuma yana nan da ransa ci gaba ake fadunaka to ga- na nusashe ka fa innaka taqifu in Allah da zaka tsaya insha Allah in Allah da ala shay'in abu sa abu sharifun mai girma wa amrin da lamari munikun mai madaukaki min karamati na daga karamomi adidatun masu yawa wa akbarin da labarai da didatun sababbi kullum da sabon labarin ka ne zai zo ma tattafi nura da zaka tsururuci haske wata da zufu fi kalbika sururan da za ta jefa farin ciki a zuciyanka fa innan naba aljadida sababbin labaran shehu din nan mawqi'uhu fil asma'il azizin suna da daɗin ji suna da daɗin ji wa ha ana azkuru da to gashi yanzu zan gaya ma insha Allah in Allah ya so ma taqarru bihil uyuna abinda idan ka za ta sanyi da shi wa tatasalla bihi za ka kwance da shi kullu mahazunin dukkanin abin da ya sa ka bakin ciki da ka tuna wannan labarin ma ka manta da wancan mimma saha kuma abin da zan faɗa abin da ya inganta ne indeed a wajena wata ƙarrara ya tabbata wa fihi matsana'un kuma na akwai isuwa sosai gaskiya ne an yi shi liman fahima ga wanda ya fahimta wata dabbara ya yi cincin li'anna domin ma'asira gurabun haza shehi wannan shehi radiyallahu anhu la tusa ba ta kididdu ba ta karuwa wa manaqibu darajojinsa la tusa kusa ba a iya kare ta faqad sha'a ta yadu bi hal akbaru labari ya yadu da ita haisu sara layl wa na inda dare da rana suka tafi wa laysa yujadu la haddun ba su da iyaka wala miqdarun ko gwargwado wa inna ma nuridu za mu kawo abin da muka kawo dai sababatan dan soyayya ala na taƙayyadu min ajiha ba za mu iya cewa mun kididdige ta ba faƙad ya killu an halkin tsasu takarda tana dakushewa wal qalamu da alƙalami waya aya yana gajiyawa fi ɗalabiha cikin neman ta alyadu hannu wal qadamu da ƙafa fahiya ita innasa a cikin mutane asharu ta fi shuhura min narin daga wuta ala alamin akan dutse da ba rahotanni ba rediyo ka- an ce an ga wata a sokoto akwai dutsen da ake zo a kunna wuta to su kuma mutanen kwatarkwashi busau su kuma za su hango su kuma su kunna sannan huntuwa su ma su hango su kunna sannan haka nazar kuma haka zai wut- daular daular usmaniya gaba ɗaya haka wuta a a kan dutse duk za ta gama ta wa qad sadaqa sha'iru mawaki yayi gaskiya fi baiti a cikin baitin waka sai ya kula ta inda yake cewa fasal anhu ahlal ilmi wal aqli wal hija wa man kana za ilmin wa kullu zawin nusuki fasal anhu ka tambaye shi ahlal ilmi malamai ta ta baka labarin sa wal aqli ka tambayi masu hankali shi ta baka labarin sa wal hija da masu hankali dai wa man kana za ilmi da wanda ya zamanto mai ilimi wa kullu zawin nusuki ka tambayi masu ibada masu gaya ma waye shi walakin sai dai a kudu laka lalle da muke lalle dai akwai rabuwa ka bari a shan lahi a zaharar ba to to to ga ƙwarai da gaske a a kalla a ce ba haika ce a yi lokaci ya yi ana da abu ku a shi ke na da haiki da sallah ba lokaci ya yi sha Allah so su kaye da suka da irin wannan karatu mutum ya zo ya hauka ko ya ce ma ya ɓata adabi ko kaza to ai an san wannan ba na an haye ne eh? an mai sharri ne eh? duk adalci da ya yi abinda wani infiltrata ya faɗa ke nan a wayannan mutane su ake cewa sun ka annabi inda bai Allah bai kai shi ba amma ba zai yi a ce yau kuma wai su suka yi Allah akwai dai wata magana ta faru wallahi wannan shi ne shi ne gaskiya alhamdulillah yawa yawa eh walakin sai dai azkuru laka jumlatan zan faɗa ma wani tari na karatu da jumla tastahaliha uzun sami da kunnan mai ci zai ji daɗinta wata zurifu lahal uyunu da idan duna za ta kwararar da hawaye bilma dami'i da hawaye don jinta wayan tafi ubiha ya amfanu da ita insha Allah in Allah ya so al'asi mai sabo wa tsayo da mai bi mai bi ya ƙara bi mai sabo kuma nan da nan sai ya tuba nan da nan ya shiga cikin bayin Allah min kalamin na daga magana sami ituhu da na ji shi minhu daga gare shi zan faɗi wayansu maganganunsa masu ban tausayi masu daɗi masu hikimomi masu bayyana karatu au katabtuhu ko ko rubuta ta nayi min kaɗi min kaɗi daga rubutun hannunsa shi ya rubuta ta ni kuma na kwafota au akabarin ko labarai fi siyarhi cikin tarihinsa talaqaituha da na karɓe ta min ashabihi daga sahabbansa wa mulazimi wa'anda suka lazimce shi kafin na zo ni wa'anda aka haife su ta a garinsa tare da kaza wa ma shahadtuhu min zalika da abin da ido na ta gani daga cikin wa'ansu abin da na faɗa wa ba'azuha ba'azinta kuma min kaddi gairi ba hannunsa bane a wajen wa'anda suka san shi sahabbansa su suka gani suka rubuta na karɓi wannan rubutu na rubuta walan aktun shay'an ban rubuta wani abu ba min ahadin daga wani mutum hatta ata sabbatu fi sai na tabbatar da haka ne duk da sahabbansa ne duk da manya ne duk da amma ba na karba ai na tabbatar wa ata harrasu duka sai na kardadi gaskiya min manya haƙi ga wanda yake ba da labarin sai na ji yaya gaskiyarsa take kuma sai na san eh mun zauna da shi lokaci kaza kaza maganganun da ya faɗa lallai ban ga kaza kaza a ciki ba walakin na zanna bihi jamilin duk da na kyautata musu zato duk gaba ɗaya sabon shehu na amma dai wannan amana ne ilimi amana ne labari za a kai amana ne bari a ce littafi mutum zai yi ga shi yau da rasuwar shehu alil harazmi shekara ɗaruruwa na amma ga littafin yana nan to in mutum ya je ya saka abin da da ba ba ya ga kullum sai an is domin kullum ma talakaitu wa anhu duk abin da na karɓa daga gare shi au rawaitu ko na rawaita mausumun abin yi wa alama ne hikimati salahi da alamar gyara fi ma ra'aiti cikin abin da na gani duka alamar bayin Allah dukansu bayin Allah ne shi daga jin magana an san magana gaskiya ta fita da ba da ba aka fa innahu su ahlu siyadati ma'abocin shugabanci ma'abota shugabanci ne wa ahlu diyanati ma'abota addini ne wa ahlu mahabbati ma'abota soyayya ne wa ahlu siyanati ma'abota gyara ne kiyayewa wannan ya jawo wa'in suke faɗan magana akan muwatsar imam malik Imam Malik shi ya saba wa ka'idar karɓar hadisai da abu. Ga ka'ida ta cika lallai wanda zai ya gaya ma hadisin nan ingatacce ne kuma ya karɓa daga ingata ya karɓa daga amma Imam Malik bai ga hadisin nan a jikin mutum na ba zai karɓa ba. A jikin mutum ne bai ga zai karɓa ba. Komai lafiya kalau an dai bai ga hadisin a jikin sa ba zai karɓa ba. Kuma wani darajarsa bata kai wannan ba. kuma amma imam mali ya ga wannan abin da yake karanta masa ya gansa a jikinsa to kuma imam mali sai ya karba to da haka wa'yansu masu wanda suka san manufarsa suka san bauta Allah suka suke yaba nan littafin yan zamani da su babban irin wa'annan maganganu ba su dai ka'ido ka'ido ne ai ga shi ya sa abu ai ga shi ya yanke da ai ga mursali ne ko kaza kaza shi ba akwai da dalilinsa kuma duk wani ya sun yarda masa to shi ne abin da sai dai Ali Razi yake faɗa. Wa ahalu siyanati dukkanin su ƴan kiyayewa a kiyaye katangantattu ne. Kullum ya kuta da bi kauli dukkan su ana koyi da maganganun su dan da ka gan su za ka ga maganganun su a cikin su. Ja'alani Allah Allah ya sanya ni wa iyakun da ku minal munkarina muna daga cikin masu shiga fi silkihi cikin sililinsa zaren cikin sililinsa wa minal ma'asubina mu zama muna ababen kirgawa fi hizbihi cikin jama'ansa wa mimman arafa qadarahu mu zama waɗanda suka san darajansa wa qasta ibahu kuma ya bi shi bijahi sayyidina Muhammad alfarmar shugaban mu annabi Muhammadu wa alihi da 'ya'yan gidansa wa sahabihi da abokanansa fa inna man tashabbasa duk wanda ya ruko bi aziyalihim da gezarsu balagal ma'amula zai ishi duk ab- zai isa duk abin neman sa wa kana ya ka- zai kasance kuma fi ma ya rubuhu cikin abin da yake fa- nema qariban wusuli kusan saduwa saduwa da Allah yake so tsaya riko da su yanzu yanzu zai sadu da shi hadaran Allah fa busut ayyuhal muhibbu ya kai masoyi shimfiɗa a yi duk tsara a tafukan kankan da kanka inda zikiri wajen ambatansu wajen ambatansu ma wajen karɓa addu'a ne shimfiɗa tafukanka na kankan da kai ya addu'a wa ka tsaya muta zallila mai kaskantar da kai inda babiyin nan ga ƙofarsu wa qul bi lisanil iftiqari ka faɗa da harshen talautuwa zuwa ga Allah Allahumma ka ce, Ya Ubangiji, irham ubaidaka ka ji ɗan wannan ɗan ƙaramin bawa naka, azza'ifar rauna, wa in kana alal jauri ko ya zamanto a kan zalunci, wata ɗafifi da tauye haƙƙinka, to Allah ka ji kansa. Faƙad ƙala ta'ala, Allah ku ya ce, ala lisanin rasuli a harshen ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, ana ni inji Ubangiji, indal munkasirati ina nan wajen wa'anda qulubuhum zukatarsu ta karye min ajli sabida ni. Suka tuna girma na, suka tuna zuciyarsu ta karye a ce sai ya raurau, zuciyar ta karye, suka tuba zuga to ina nan tare da su. Fatazallulu ƙanƙan da kai wal ibtiqaru da talauta zuwa ga Allah khairu ma yaktamil abdu shine bayan abin da bawa zai tara fi hadhihi dar a wannan duniya wa alam kai sani rahimakallahu Allah ya ji kanka anni shara'atu ni na fara wannan lin littafi fi ibtida'i hadha alkitab na shiga cikin yin wannan littafi almubaraki ne albarka awa'ila sha'ban farkon watan sha'ban sanata salasa ashara shekara ta goma sha uku wa mi'ataini da ɗari biyu wa alfi da dubu hijira kenan bi fas a garin fas a rasa hallahu Allah ya tsare fas bi aini ri'ayati da idan kiyayewarsa wa arju min Allah ina kauna daga Allah an yarzuqana ya azurta mu kairahu alherin da yake cikin wannan littafi innahu shi ubangiji rahimu mai jin kai ne wadudun mai son bayin tsari walan aktub minhu harfun ban rubuta ko harafi a cikin littafin nan ba illa ba'da al-istikharatin nabawiyyah sai da naje ne istikhara na yi ko ba na yi ba kuma Allah ya nuna min nayi wallahi sai da na fake ila Allah zuwa ga Allah wal iftiqari ilayhi na talauta zuwa ga Allah min kulli bariyati ga dukkan halitta fa nas'aluhu ina muna roƙon Allah subhanahu madaukakin sarki ko tsarkaken sarki an yulhima na ya kimsa mana fiye a cikin wannan littafi ila husnul sawabi zuwa kyakkyawan dace innahu ubangiji karimu mai baiwa ne wahabu mai baiwa wa ma misli waye iri na man ya tajasar wanda zai karfin zuciya ala jam'i kalamil aula ita zai tara maganar waliyai wanda abin da ya kwaranyo musu daga Allah suke faɗa wanda bai iya zama a inda suka zauna bai iya fahimta abin da suke ya zai iya ganewa auliya Allah ta'ala wa shama'ilihim da ɗabi'o'insu da sufofinsu wa ya ta'arradu har ya ce zai bujira lima sa'ilihi ya iya yin bayanin ma'an abin da suke nufi a maganganunsu wa mawahibihim da baya-bayansu lakin sai dai lamma ra'aitu yayin da na ga katta a sahabi sayyidina alƙaluman sahabban shehu tijjani Allah ya ƙare da a gare shi ka ƙasara ta gajiya an jam'i kalamihi ba ta tara maganganun sa ban ga wani daga cikin sahabbansa ya yi wannan aiki ba wastaulat alaihimul gafalatu harrab kana ta gane su ba wanda ya hankalinsa ya kawo cewa fa a tara wani abu na na shehu din nan filitika da cikinsu tsuntsunci kulumihi iliman shehu su gano asirari da asiransa ga abu yana ta zuba kamar ruwa wasarar kaduhu na ga ƙoƙarin kowanne a cikinsu waljiddu da ƙoƙarin kowanne wa sa'ayu da ɗawainiyar kowanne inna ma huwa makasurin ya taƙaita ne alal fani abu ƙararre abubuwan duniya ƙararre wala hu kullu shakkin yu'ani kowa akan waɗannan abubuwa yake ɗawainiya yake shan wahala a kastu filistika ni sai na tsaya na ce zan tsuntsunci abu to wannan magana babba wannan magana akwai sahabin shehu radiyallahu anhu shi wannan dan shehu jibril mai wannan littafin shehu mutum sai da hawa shehu jibril dan musana eh sai di muhammad to wayannan littafai da yake ya ce Allah ya datar da ni na yi wannan kuma kafin ni akwai Muhammadu Abdullahi Wujud Sayyid babbansa wanda Allah ya datar da shi. Shi akwai mutane da yawa malamai marubuta a halarar Shehu Ibrahim. Amma su sun fi fifita su ta raya zuciyarsu da zikiri da gyaran zuciya da fiye su ta rubuce-rubuce. kaf je garin rubuce-rubuce da kan sai an ga sun iya sai an ga kaza-kaza su je ɗan abin da liman nasu ma ya kuce musu kaf su je garin nuna ƙarfin cewa ni na iya rubutu da wayan su ɗan rubutu sana'a da kaza-kaza lokacin zikiri ya gudan musu lokacin tunani ya gudan musu lokacin da za su haɗu da 'yan uwa an ce haɗuwa da ‘yan uwa ta fi wuridin da muke yi ma ta fi jikiran da muke yi in dai ba farilla ba mutum ya haɗu da ‘yan uwa wani ya ci to ai ‘yan uwa aka ce ya yi haƙuri ya haɗu da su ma ya fi to yanzu mutum ya ƙi haɗuwa da ‘yan uwa ya ƙi kafa zawuya ‘yan uwa ɗin ma ya ƙi riƙe hannun ‘yan uwa ya koma cikin ɗaki daga shi sai da kawai rayuwa ta ƙare a nan sai dai kaza kaza wayansu wannan su suke tsoro yanzu Muhammad Abdullahi yake cewa komai girman karatu Shehu Ibrahim zai ba shi abin da ya fi ma'anar karatun yawa dan dan rubutun da ya a kansa ya gama kawai ibada ta fi masa to wannan wa'yansu abin da yake ba tsoro kenan da tsare irin manyan sahabban shehu wannan su zikirin da ibadar da zama da shau tsanin ya ji musu su za su ta wani ƙawailiyar wahala ya su ta to idan ne shi ya san zamanin ta shi ya ga abin da ya gani amma dai abin da yake nufi kenan amma ba a ci maganan manya su manya ba ruwa da an kawo intanetin ba za a ce shi kenan dai su sun fi fifita zikiri sun fi fifita aiki sun fi da tunani akan rubuce-rubuce ya zo masu suna ganin makilas su rage wani karfin wani abin saboda suna so sai sun gwada shi da hankalin wanda zai kai daga nan abubuwa duk su lalace diga baki ya to ni da naga haka a kastu ni sai na rika filtika da cikin tsuntsunto hazihi durar wa'annan gwalagwalai fi hazihi fatarata a wannan lokaci da ban ga wani yayi ba wa hadhihi lakasadati wannan abin da na rubuta to ni ba na yi alfahari wani aiki ne ba tasgaro kasuwanci na ne mai tasgaro wanda zai karkuwa a ce ai yanzu kasuwa ta ta yi tasgaro to wannan abin da na rubuta abin da an bar ma amfani da shi ne dan shaudu abin da yake gabansa ma ya fi wannan duk na rubuta to ni sai na ga to ai kowannen ne tasgaro din ma barin tara alkasilati hina bazala kullu wahidin fi wujudahu yayin da kowa ya bada iya karfin sa ni yanzu na tara waɗanda dai suka yi tasgaro su na tara wa alimtu dan na san anna kulla kasidin duk abin da aka ce ba shi da daraja yanzu yayi tasgaro yanzu labudda an yi wata rana za ka kuma shi ake nema yau za a ce ai abu kaza yanzu baya baya tafiya ai kasuwa abu kaza ta faɗi to mutum ya hakuri ya rike kayansa wata rana sai an zo ana to yanzu kuma irin abu kaza din nan na da shi ake nema To don haka na dinga tara duk da na san ni a yanzu sabon shaidar suna ganin ni ne na tara ni ai ban yi komai ba kaza kaza sai ya zo nan gaba kuma wannan abin za a dinga nema a san kuma lalle an yi abu mai amfani ya dalabu wa amma kalilin nan gaba yubhasu alaihi shi za a dinga nema wani gaba shi za a dinga kwaɗayi a dinga kai ina ma a ce wani yayi a ce an to an ali harazu da ya tara je wa yanzu marasa kaza a ce ba ai shi ake nema shi ake nema wa rubbama da yawa ma tsuliba fi ba'd al wata rana ma ya zama shine karshen ma tsada ka ko shine karshen mai arha wata rana kuma ya zama shine karshen ma tsada fala yujad a ce ma ba shi li'izzati sabida ya buwaya inda man ya arifu qadarahu nan ga wanda ya san darajarsa wa qadara kimati da darajar girmansa fa alzamtu nafsi to sai na wajabtawa kaina alqu'uda ilayhi in zauna in wannan aiki wa sarabtu himmata na juyar da himma ta kokari na li talabihi cikin neman wa'annan maganganu wa jam'ihi da tara su wa kullu kowa ya yi ana ba shi kadara ɗakaci gwargwadon girma ƙarfinsa wa wufihi da ikonsa istirja'a ina neman tsari da Allah li hadhihi himmati daliyati da wannan himma tawa kaskantacciya almashubatu wadda na cakuɗa ta ma bi af'alin radiyati da ayyuka ɓatattu alallahi ga Allah ne an yusibaha ya samar da ita, ya saka mata, bi ƙauli khairin bariyat da faɗin fiyayyen halitta, duk da ba komai ne ba, amma ina ƙauna albarkan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da wannan aiki ya saka mata. Haisu ƙala ta inda manzon Allah ya ce wa auzaba kuma ya wajabta almar'u ma aman ahabba shi yana tare da wanda yake so. wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah man ahabba qauman duk wanda ya so yan mutane kana fi mingu yana cikin su in dai ya so yan mutanen to yana cikin su wa ma yuqalu da abin da ake cewa humul qawmu su waliye mutane ne da la yashqabihim jalisun duk wanda ya zauna da su ba zai tsiyata ba Shehu Rabiullah yana cewa kaza kaman kala aljazma'a kai jazam wal jalisu li ahli alkhairi ghairu shaqi likitoci suna cewa wanda ya zauna da mai cuta albara sai ta shafe shi eh sai ta shafe shi Allah ya kiyaye mu to dan haka wani ya suka ce to duk wanda ya zauna da mutanen alheri ma sai ya shafe shi shi na so din nan ma shi ya fi saukin ma ya shafi mai iko da mara iko yanzu Allah ya kiyaye wannan cuta da ake zauna a ce tana shaɗan mutane tana ta shafawa wani da adan nasa da tsabtar da waye ta fi a ce manya kaza sai mutum ya duba ba dan ikon Allah ba sai a cuta su ga nan wajen yanzu a ce mutum a fada shugaban kasa a ce su ta kama shi ai dai yanzu a ce tsabta ne ta kare a nan wajen in ba ikon Allah ba to haka ya ya dan walita yake wani da kazantar da amma in ya dan nan ya kai kansa yanzu ya zama gaba na Allah sai a wanke shi a komai ya zama na Allah ya dan nan nasu to an ce shi an fi ƙaunar sama. Waljalisul ahal kai wanda yake zaune da mutanen kirki gairu shaki wannan ba matsiyacin lahira ba ne. Gairu shaki. Walamun ƙaunar la shi ƙabihin dalisu. Allahumma ya Ubangiji kamamananta yadda kai baiwa awwalan da farko alaina a gare mu. Bi ma'arifatihin ka sanar da musu fala tujibna Allah kaka sha makance mu an mahabbatihim da kansu wa ru'yatihim da ganin su wa hamilna Allah ka dauke mu ala sunnatihim abusa tafarkin su wa dariqatihim da tafarkin su dai wala tahul bainana Allah kaka tsare tsakanin mu wa bainahum da su hatta tuhillana haka saukar da mu mahallahum mazaunin su ka zaunar da mu mazaunin su wato dikilana ka shigar da mu madkalahum mashigar su ya rabbal alamin ya ubangijin halitta wa asaluka ina roƙonka Allahumma ya ubangiji an taga filar na gafarta mana ma daga bihi alqalamu abinda alqalami yayi shan zara ya shige iyaka ya zarce eh to yayi shan zara abinda alqalami yayi shan zara to Allah ka ka yafe mana wannan ga abin da nake so in tabbatar alƙalami kuma ya- ya- an ce alƙalamin mai rubutu makaho ne ga abin da kana so ka rubuta sai ga kuma ya rubuta eh, to eh, ma da gabihin kalamu abin da alƙalami ya shan zara da shi wazan laddihin kadamu da abin da kafa ta gotace tantsi da shi fa innaka anta Allahu al- domin kai ne Allah zuljudu ma abocin baiwa wal karami da baiwa dai wa mallana waye mu fil kamali da cika wa nahnu mahallun naqasi mu mahallin tawaya ne wal galabi da kure wal kada'i da kuskure Allah kai ne cikake sabida bu mahallin ta- gurin tawaya ne sabida haka muka san ubangijin mu cikake da cikakku ne mu da ba mu san ubangijin mu ba mu cikakku shi cikakku to dan ta alam san shi amma mu cik- tauyayyu ne mun san lalle wannan cika da girma ta Allah ce ko mun san duk wanda muka ga cika a wajensa daga Allah ne Allah ne ya cika shi tabaraka wa ta'ala dole ya zai ta roƙon Allah ya cika mu to kasirina mu masu tau- takaitawa ne fi sa'ai cikin ɗawainiya an majil kuɗa cikin ɗaga taƙa ƙafa lakin na zanna sai dai duk da haka zatonmu bisada ta ga waliyai jamilun mai kyau ne mun san bayin Allah ne Allah ya zuba abin da ya fi ƙarfin hankalin ma a cikinsu izuhum domin su mahallul karami mahallin baiwar Allah ne aljazili mai yawa fa inna tufailiya domin mai sanda mai faraka sahatihin da farfajiyarsu la yurad ba a koransa ko ba a kira ba muka je wajensu ba za a kore mu ba su suna neman duk wanda ya zo wa an babihin a kofar su kuma la yusaddu ba a rufe ma kofa walillahi darrul qa'ili magana mai magana ga Allah take da yake cewa hum sadati hum rahati hum muniyati ahlu safa hazul ma'alil fakira hasha liman qad habbahum aw zarahum an yahmiluhu sadati fil akhirah hum su waliyai sadati shugabanni na kenan hum su waliyai rahati hutu na kenan hum su waliyai bunyati abun nufi na kenan ahlus safa yan tsarki kenan hazul ma'ali sun samu ɗaukake ɗaukake alfakira mai girma mai tsada hasha Allah ya kiyaye liman ƙar- sun fi ƙarfin liman kad habbahum ga wanda ya so su au zarahum ko ya ziyarce su an yi hamilu a ce sun yadda shi kada ci su shugabannin nan na fil akira a lahira a Allah ya kiyaye su duk wanda ya so su ko ya ziyarce su suna amfana ta wa qala gairuhu wani wani sama ya faɗa a cikin baharul basi ke kogin ma'aunin waka ne وليد صحبتكم فضل على الناس وكل من حبكم ما به من باس أنتم مراد وما في الكون غيركم لولاكم لن تكب نفسي وأنفاسي لا تحملوني فإني عبد حضرتكم محلكم سادتي مني على الراس ولي بصحبتكم ni ga abotaka ta da ku fadlun na samu falala cikin abokantaka ta da ku halar nasu akan mutane da ni ba kowa bane amma albarkar ko abokantaka ta da ku har na zama wani abu wa kullum man habbakun duk wanda ya so ku ma bihi min basi ba shi da shan tsanani a duniya da lahira antum muradun ku ne abin nufi wa ma fil kauni gairukum ba a cikin halitta ba wani wanda nake nufi in ba ku ba laula kumu ba don ku ba lam taqim nafsi da raina ba ta yi daɗi ba wa amfasi da numfashi na la ta hamilu ni ku bani fa inni abdu hadratukum ni bawan halararku ne mahallukum sadati wurinku inda na iya ajiye ku ne a gare ni ala ra'asi kaina nan ne kujerar ku ya abu wa argabu ina nema liman ɗala a makatuba na ga wanda ya duba wannan littafi da zai yi haza an ya gudda anhu ya rufe da wannan littafi ainal intiqadi idan suka ni soyayya sai ta sa na yi ba na ce na iya ba ko ni malami ne ko ya rufe idan suka ya je wani waje da ba ba dan shi ba dan shi ne ba ya rufe idan suka waya su mahalana mayil ya yi rangwame a gare mu mayil fiye abin da ya gani mina tafifi na daga juya kalma kalma ta dace a rubuta ta kaza ya zama mun juya mun rubuta ta ba haka ba to ya yi rangwame sabida kila larabcin magarib ne wannan zai iya zama mutanen masharin misira yi daga abin da suke faɗa duk gaba gida ko kuwa a'a wajen rubutu ne wani mai rubutun ya lalata ba daga asalin mai rubutun ba ne to amma alhamdulillah yanzu duk babu wannan wannan asalin mai rubutun ne mina tasiri na daga juya kalma wata harifi da juya ta dai da abin da ake so a faɗa a faɗi wani abu daban wajiyadati da ƙari wata dafifi da tauyewa waya suluha na yi mai izini ya gyara ma waje da fiye abin da ya samu a cikin sanin kalali na daga kuran rubutu ya iya ya ce eh nan wajen lallai kaza ne ya sa amma kuma abin da ya dace a nan wajen ma'anar tana nan daidai karatun daidai da abin da ya dace a sa bai lalata ma'ana ba bai abu wannan ba komai wayu qabila jahalana ina roƙa ga wanda ya duba wannan littafi ya fuskanci jahilci na bi safahi da rangwame wal ijba'i da rintse ido wa husnul amali da kyakkyawan buri fa inna mu dinnan lasna min ahlil ilmi ban ce ni malami bane mu ba malamai bane wajirayatin ba wa'anda suke rubutu irin a ce dimbin malami ne ka ba haka ba wala min ahlin nahwu mu ba yan nahwu bane wasu na ajiyi da sana'arsa duk ba ‘yan wannan ba ne. Wa inna ma kaɗai dai hamala na ala zalika abin da ya ɗauke mu an muka yi wannan rubutu shiddatu hubbi na tsananin sanmu fi ahali hazal janibi ga mutanen wa'annan kofa. Ko kuma an gode Allah har yau gashi ‘yan nahawu sun kasa irin nasa bari wannan kankan da kai kuma shi ilan suka ruje ya faɗi haka. So suka ruje ya ce wannan karamar shehu jami'ar biyar la'ana karama sai bi alal harazi a ce shi ya irin wannan aiki wanda ɗan kasuwa ne ba a rawaito bantan ba sana'a ta bace amma Allah ya taimake shi ya irin wannan aiki ba a yi irin sa ba to ai wannan ya isa karama to to ne shi da tuhudina ga tsananin samu fi ahli hazal jami amma yanzu akwai shine jami shehu mushiri shine shehu jami'a wannan malami ne da tarihin iliminsa da kaza wannan shi ku kallon ma littafin ma ba kuma duk da malamin ne har yau littafin da ya daraja wannan ba har da ya daraja wannan ba wa ta'alluqu na ratayamu bi ha'ula'il ahbab da wa'annan masoya shi ya dawo muka ta wannan karambani cikin su wa man aqama li nafsihi uzran kuma duk wanda ya kafa wa kansa uzuri askada anhu lawm ya jefar da zargi a kansa ai dai na kafa uzuri ko wasihi ya kulul ƙa'ila a cikin irin wannan magana wani mai faɗa yake cewa ɗawilin cikin ma'aunin waƙa dogo idza atazara jani mahal uzur zambahu wa kullu mri'in la yaqbalu al uzra muznibu idza atazara jani idan mai laifi ya kafa hanzari mahal uzur zambahu to hanzarin nan nasa ya shafe zunubin nan nasa idan bai tsayar da shi sana'a ba ya yi hanzari ya kuma ya to kuma yanzu a ce ya yi wasa amma dai in an ga na farko ne kuma an san lalle ga shi hanzari ya kafa hanzari to shi kenan hanzarin nan ya kafa ya shafe zunubin nasa wa kullum ri'in duk mutumin da la ya kabar uzura zai karban hanzari musulmi shi ma yanzu ya yi laifin shi ta shi ma shi ma ya yi laifin wa za a ce ba da abu da zai hanzari kuma kafa hanzari yana nuna kankan da kan mutumin mai laifin ya nuna lalle lalle ya yi kuma wallahi ya tuba ba za ka za ya kawo dalilai dalilai wa qad ana lana to lokaci yayi da yanzu duk ba wa'annan maganganu an nazkura ba'da haza mu faɗa bayan wannan ma rumnahu abin da muka yi nufi wan wadiha mu bayyana lisani ga meji ma bihi wa adnahu abin da muka alƙawarta masa min zikiri na daga ambatan fada'ili darajojin haza shefi wannan shekhi radiyallahu anhu Allah ya da shi wa akbarihi da labaransa wa aqwalihi da maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa asarihi da gurabansa fa aqulu sai in ce wajillahi astahinu ga Allah nake neman ce yawa yawa yau yawwa yawwa yawwa ai don nuhu yawwa to wani yana daga cikin abin da shi kuma babu eh wannan yana daga cikin abin da yake ƙare-ƙaren yanzu ya dace a tsawagala sai a yi masa a sa shi a tsakiya abu eh a shi a tsakiya abu yanzu daga wa'aka ba eh wa'asari to eh to a sa bracket na farko to yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa ba a kulu wajen layi asa'il ba a zojen ba yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa ba a kulu to ga shi to to yanzu duk wannan a sashi a cikin za mu abin da amma yanzu yana daga cikin abin da babu a jawahirin ma'ani ga shi mai rubutun hannun shehu tijari fa aqulu ina faɗa wa billahi astainu ga Allah nake neman taimako fa hawa hazi Allah ya ishe ni wa ni'mal hasibu ma dalla da mai isarwa iswa shine Allah wa ni'mal mu'in ma dalla da mataimaki mubammina ina mai tattarowa abuwabahu ƙofofin babi-babi da nake da zan kakkafa wa fusulahu da fasalai wata rajimahu da bayani akan shehu tijani wa usulahu da asalinsa fi su tace abuwabin babi babi shida zan yi amfani babi shida zan yi wa muqaddimatin da da shimfiɗa wa katimatin daga cikamako bil adadi a cikin adadi wallahu as'alu Allah nake roƙo an ya mudda na ya daɗe mu minhu daga gare shi bi husnul madad da kyakkyawan dadi wa huwa jalla shi ya ɗaukaka wa ala ya ɗaukaka alwahid makaɗaici alfardu maɗayanci asama da abin nufi da buƙata na farko shine albabul awwal babi na farko fit ta'arifi an gano yawwa albab al-awwal abinda zai abinda zai rubuta a littafin albab al-awwal babi na farko fi ta'rif cikin sanarwa bihi da shehu tijani wa bi maulidihi da haihuwarsa wa nasabihi da danganansa iyayensa da kakanninsa da wa ashiratihi da danginsa al-aqrabi na makusanta ilaihi zuwa gare shi wa nash'atihi da tasowarsa wa bidayati da farkon lamarinsa wa mujahadatihi da kokarinsa wa akazi dariqin da rukon hanyarsa dariqin rushdi rukon hanyar shiriyarsa wa hidayatihi da shiriwansa wa fihi salas fusulin fasalai uku duk zan yi magana akan wannan a cikin su albabu sani babi na biyu fi mawajidihi cikin halinsa na sanin Allah wa ahwalihi da halayensa dai wa maqamihi da maqamansa almuttasifi bihi da yasfanti da shi wa kamalihi da cikarsa wa siratihi da tarihinsa as-sunniyatu madaukakiya as-sunniyatu madaukakiya wa tumalik da wa'ansu maganganu min akalaqihi na daga ɗabi'unsa as-sunniyatu madaukakiya wa siratihi da tarihinsa as-sunniyatu ta sunnan manzon Allah bin sunnansa وجمل da cirin labarai min akalaki ga ɗabi'unsa a saniyatu masu kyau masu girma wa husnul mu'amalati da kyakkyawan mu'amalarsa ma ikiwani da tare da ƴan uwansa wa ahli mawaddaci da masoyansa wa fi salas fusul shi ma zan yi magana a cikin fasali uku fasali shida kenan da babi albabu salisu babi na uku fi karamihi cikin karamcinsa, girman ransa na alherinsa, wasa ka'ihi da kyautansa, wa azimu fituwatihi da ƙarfin halinsa na alheri da na aikin Allah, ƙarfin hali, wa wafa'ihi da cikawarsa alkawari da cikawarsa abin da ya yi nufi, wa kaufi da tsoron Allahnsa, wa uluwi himmati da girman himmarsa nufinsa, wa wara'ihi da tsantseninsa, wa zuhudihi da tsantseninsa dai, wa mau'izatihi da wa'azansa, wa hurriyatihi da cikakken ‘yancinsa na bin addinin annabi ko ga wa'anda yake koyi da su, ya ga abin da suka tafi ya ga shi masa ba zai yi watsar ga abin da ya da ake tafiya yana da ‘yanci a cikin abu. wa dalalatihi da shiryawarsa alallahi ga Allah wa jam'ihi alai da hada zuciyar bayin Allah da yake zuwa ga Allah wa sauqihi al-aqdama da korawarsa da cirawarsa kafafuwa bi halihi da halinsa wa maqali da maganganunsa ilai zuwa ga Allah wa fi salatu fasuli shi ma fasalai uku zan yi magana a kan الباب الرابع بابي نهدو في ترتيب أولادي تكين جيران ورزنسا وأذكاره دا ذكرانسا وذكر طريقته دا أنبتن طريقتسا وأتباعه دا أنبتن مبيانسا وفضل ورده دا فلل ورزنسا وما أدى الله لتالي دا أبن دا الله يتانا دا مكرن تورزن وصفة المريد وحالي دا صفة الماجري دا حالنسا wa ma ya ɗa'uhu da abin da zai yanke shi an ustazihi ga shehinsa wa kaifiyati shehi da kaifiyar shehi allazi yattabi'uhu wanda ya dace a bi shi fi anan akwai fi yawa nan ba babu wanda za a bi shi bi sa'ir a ƙawalihi a cikin tarfashin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa kaifiyatu sama'i da kaifiyar yanda ake jin abubuwa masu daɗi na daga zikirai da waƙoƙi da wane ne wanda duk cikin Allah za su haɗa zuciya to da labarin da ya halatta da kaza wa ma ya tuba'uhu da abin da yake binsa fi sa'ir layali cikin duk dalaransa wa ayyami da kwanakinsa wa adiyatin da addu'o'i shatta masu yawa daban-daban a jira Allahu da Allah ya gudanar da ita ala lisani a bisa harshen shehu tijani kama hiya adatu kamar yadda al'adarsa kenan kullum a cikin addu'a ake duniya ba hutu dan mutum yana wajen Allah ya zama na Allah sannan ma Allah zai jarraba Allah kiyaye mu Allah ba za mu iya cin jarraba ba a yi mana da farin sannan makiya Allah suka ga abokin faɗa tsakaninsu ba a kyale annabawa ba ba a kyale manyan bayan Allah bare kaza kaza kaza to dole sai da addu'a sai da addu'a sai da addu'a sai da addu'a iya karfi iya da addu'a da kuma bin Allah ko kuma mutum ya addu'a dai ita ce bin Allah din gaba ɗaya karatu zikirai wajen alheri da kaza kaza ko mutum ya kawala Allah lamarinsa to da addu'o'i masu yawa daban-daban da Allah ya gudanar da ita a harshensa kama hiya adatuhul kalimatu kamar da yake al'adarsa mai girma ala qulubi al irfani a bisa zukatan wanda suka san shi san haka yake wa fi salatu fusul shi ma fasalai uku ne albabul kamis babi na biyar fi zikira ajwabati cikin ambaton amsoshin da ya babbaya an tantambe shi kan addini kan abubuwa biya babba da amsoshi to cikin ambatan irin wa'annan amsoshi. Amsoshin da ya bayar alal ayati akan wa'ansu ayoyi masu rikitarwa, alƙur'ani ta ƙur'ani, wal ahadisi da hadisai annabawiyyat na annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa fi zikir rasailihi da ambatan wasiƙunsa, wa kalamihi da maganganunsa, wa isharatihi da nuninsa, wa ma sami'tu da abin da naji min faizu ulumihi daga kwaranyan ilimansa, wata karira ce daga abubuwan da ya tabbatar wa fihi fusulun arba'atu shi kuma fasalai hudu ne ne magana a kansa albabu sadisu babi na shida fi jumlati cikin jumla min karamati na daga karamominsa girman da Allah ya bashi Allah ya tsawwaƙe ma abubuwa da in ba mai karama ba wanda zai yi wannan wa ba'az da ba'arin majara abin da ya gudana min tasarifati daga jujjuya lamarinsa ya faɗi abu abin ya kasance ya yi kaza abin ya yi. Wa mattafaka da abin da ya dace, ne ba'azi a sahabihi ga ba'azin sahabbansa ma'ahu tare da shi, min mukashafati na daga yaye hijabinsa, ya gaya wa sahabinsa wata magana kuma sahabin ya ga wannan abin ya tabbata. Ya ba sahabinsa wani labari kuma sahabin ya ga labari na ya tabbata ba canji. Aurattuha shi kuma wannan na kawo shi akiral abuwa da a ƙarshen babubuka litakuna domin ta zamanto miskal kitabi turaren cikawa waya kamulu fiha wannan littafi ya cika mayis ya zama ya cika da mayis tamlahu abin da za a ji daɗin sa min alkalamu na daga magana ala karamati aw sakalamu min shawti jadi waya zarul muhibbu masoyi ya rambanta bi maramihi da abin neman sa wayushfa ya warke galilu lau'atihi wato mara lafiyar nan na kukunan soyayyarsa wa garamihi da begansa sai ya warke ya ƙara ma'ana wasan mai na ambaci wannan littafi jawahirul ma'ani gwalagwalan ma'anoni wa bulugal amani da isuwa zuwa ga abin da ake guri fifai da cikin kwaranyan adil abbasi baban abbasu a tijani shehu tijani wa ilallahi istinad dogaro dai ga Allah ne dogaro dai ga Allah ne yawa wa ilallahi istinad dogaro ga Allah ne wa alayhi al-itimad gare shi ne na dogara wa minhu al-fatu wajen sa nake neman yamo gudi wal imdad da gadi wat tawfiq da gamo da kasari wal is'ad da rambanta arziki فهو الكريم شيني ماي بيوا الجواد ماي بيوا دي وبه سبحانه daga shi ne mai tsarki tabbata gare girma ya tabbata gare shi alkuwatu ƙarfi wani anatu da taimako wa alaihi ta'awilu dogaro dai gare shi ne wa fil itimami wa takamili dogaro gare shi ne cikin ya cika min wannan littafi ya cika shi wala wata ba ƙarfi illa bi sai da shi wala rukuna babu dogaro dai illa ala janabi sai a sasanninsa fa huwa alwali shine majibinci wal kafilu majibinci dai fa huwa hazbi shine mai isan mu wa ni'mal wakil ma dalla da mai isan mana shine Allah fa aqul ina faɗa wa billahi tawfiq ga mota ka taro ga Allah ga mota ka tari ga Allah fa huwa alhadi Allah shine mai shiryawa ila sawai dariqi zuwa hanya waje dai alhamdulillah kai muqaddamatun insha Allah ita ce wadda ake ta faɗan ko ta wancan wali ce ko ta wannan shi ne shimfiɗa. Ita ce shimfiɗa. To ba ma yawa ne da ita Allah da wani zaman in aka Allah ya damo ita ma sai a yi ta jidda ma shi da da Allah ya fara. Ba inda za ba inda ba inda. To Allah ya ana insha Allah Allah ya ta Allah ya tabbatar da Allah. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya. Akwai tattaunar gobe a rubin da aka na